بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو أشرين قتن ذو الحجة شكرة تادو ديادة لدي كل أربعين دا بقوي وان دي دي دا بقوي قوتا بقوي نهو يو بقوي نه قوتا جون بقوي قوتا جون دو بيو دا أشرين دا شدا ميلادية da majalisina majalisin safi da muke katin zaure yau majalisin bikihu za mu karanta irshadu salik na al'askari muna cikin babi na kartatibul fa'id ne wannan taribul fa'id ne ta jima mana gaskiya ya kata mu fita kashi ba lokaci kuma ban fito da wuri ba wani mai abin da ya samu ne amma insha Allah sati mai zuwa sai mu gaba shi muna za mu tashi a ina ne wato farahun salatu ko ba da ce wata ƙuran salatu fi mota abadatul kufari makaruhi ne mutum ya je ya salla a mabautan kafirai kamar coci kamar wajen bautan yahudawa ko wai masu bautan tsibirbira a wajen wannan duka makaruhi ne a wajen malamai amma ba haramun ba akwai malamai da suka halatta sha'abi umar ibn abdulaziz da wasu daga cikin malamai alhassan basri suna cewa wannan babu laifi ana iya yin sallah a ciki amma magana mafi inganci shine maganan malik ibn anas da maganan imam shafi'i da kuma maganan da yara cikin malamai kuma wannan ita ce ruwaya abdullahi dan abbas cewa shiga cikin coci musamman makaruhi ne saboda saboda galibi ba a rasa akwai abin bauta aure wasu ababen bautan sa aure suka tare da auren na shirka kuma akwai zane-zane akwai tasawir Imam Bukhari kun ga cewa lahu ga yayi tabubi a kan wannan matsalar saboda tattauna da malamai suke da shi amma dai ba ba wanda ke cewa an kai sallah tace wani babu sallanka babu babu ba wanda ke cewa babu sallanka sai dai wato makaruhi ne in akwai a tasawir makaruhi ne idan akwai abubuwan gumaka da sauransu wannan wannan makaruhi ne gaskiya me yasa aka ce babu laifi saboda umurin hadisin juya tiliyar arbu masjidan wa tahura ubangiji daga cikin rukusan da yamma wannan al'umma ya sanya duk cikin duniya baki daya in dai waje mai tsarki ne to ana iya zuwa a ibada a wajen in dai waje mai tsarki ne ana iya zuwa a ibada a wajen in ji ce an sanya min duniya baki daya masallata ne kuma mai tsarki ce duk inda sallah ta kama wato al'ummata suna da dama su yi sallah din a haka amma dai na ce akwai wasu lokacin malamai da sun yi magana cewa ba jawazi ne mutsalaka suna dangata umar dan kabban umar dan kabban ruwaya sa galibi ta fi nuna kara idan akwai tasawir in babu in babu tasawir kuma akwai shikenan aljawaz in aka yi to wannan to wasu lokacin malamai sun ce makruh ne mutlaqan makruh mutlaqan ko da babu tasawir saboda mai saboda karka zama akwai wani dan karkatar zuciya ma su kafira kuma ga wani abu da zai burge ka magana na cewa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kada ka jimanta kalma aikin ka kenan sallah a wajen bautar su nan kan lalle zai zama makaruhi zai zama makaruhi in kuma bayu ma wajen kana ta'ajjubi yana baka sha'awa ma abin da suke aikatawa to zai zama haramun kuma wannan saboda kai ya tukura ka zuwa ga haramun kuma da ba makaruki matsalar shi in aka dimanta ga makaruki zai iya kai mutum zuwa ga haramun to wala ka wannan shine dai magana abin da malikiya suka fara magana shine wato abin da fi shahara maganar malamai malikiya shafi'i wasu daga cikin shafi'i da wasu daga cikin hanabila wal mazbala da kuma sallah a wato inda ake kamar juji a wurin mutuka babu najasa akwai wani wuri da babu najasa to wannan zai zama makaruhi ne kawai zai zama makaruhi ne ba wai ba wai dan haramun ba da kuma da kuma wato almajzara mayanka shi ma mayanka mutakar ba wajen da kake gani dai ya faɗa a wurin ba akwai wani waje haka mai kyau da aka yi sallah a wajen to wannan sai da ce maka makaruhi ne kawai amma ba wai dan abin nan ba ba wai dan abin daga ce kuma dalilin da yasa kuma shi kansa ake sa mutum ya kida na inda zai sallah waje ne wanda yake ba waje da ake ubangiji ke wushi da wurin ba saboda halartar mala'iku halartar mala'iku sukan taimaka wajen sallan naka ya ƙara ta ƙara gwabi to ka je kuma inda yake mala'ikun su galibi ba ba ba kara kai na a wajen ba masallaci suna kara kai na to ai karan ba su ba su kara kai na inda yake wajen maghduba alaihim ba wa qari'atu tariq da kuma yin sallah wato a tsaka da hanya inda mutum mutane za su wuce masa wannan wannan makaruhi ne in ya abuntu da lafiyarsa in kawai abuntu da lafiyarsa ba titi yaje zai zauna wannan haramun ne kuma wal maqbata al qadima da kuma kabarta da daddiyar makabata al'afi ake kiranta makabatan da ke ta shafi ta sani yanzu ba a ganin al'aman mutane duk da haka ne makaru idan ana ganin al'aman mutane wannan haramun ne wannan shine magana mafi inganci haramun ne saboda manzo ya ce la tusallu ila al-qubur eh wato wannan a cewa kar ku za kuna fuskantar makabata da sallan ku lokacin zaka sallah ta dole sai ka fuskanta kabarin wani aiko kaga wannan ya zama haramun wannan magana malik haka ta fi kama ta fi nuni zuwa ga cewa sallah zuwa ga magabata wannan wannan ba daidai ne ba amma idan misali ta ta sani idan ba imam malik yana cewa ma in ta sani ma ana iya ham sallaci a wurin in kun je kuna magana malik a littafai za ku ga suna yana cewa al-maqamat al-afiya makabata ta riga ta sani wani ta riga ta jima har sun zama kasa ba ba a ganin wurin ba a ganin alama wurin ba baki da to ana iya ma ko yini ma ko kuma a samu masallaci a wurin da ba an hana ne saboda makabata ne wacce wacce take jama'a suna wurin tsawar hali da yanzu hali akan wannan malik ya dauke shi kuma wannan shine magana mafi inganci wanda take alqadima to wannan makaruhi ne kawai amma ba wai da haram ba wa qila mutlaqa wasu kace makaruhu ne mutlaqan ba makaruhi ne mutlaqan ba wai ba wai al'afiya ko gaibu al'afiya ba amma magana mafi inganci makabarta ba makaruhi bane makaranta karahatu tahrimi ne ba karahatu karaha ba wannan shine abin da ya fi inganci a maganan malamai wal hammami da mawanka inda ake wanka kusan galibi da can inda ake wanka ba na ake ba na ke yin galibi ba mu yanzu kalan ba yanzu ana tattaunawa wannan wannan tsafta ce ko tsafta ba mu civilization din yanzu shine inda kake wanka idan za ka yi baya ba haya shine ba ake cewa tsafta ne ko ba tsafta ba dan ba dan wani lokaci kawai sai ka ji kawai so kawo kowa yana dawo maka daki da ai wasu ke cewa na kalan tare ne ba ba wani abu ba to mu dai haka dai abin yake a yanzu to amma dai alhammam inda yake inda yake wato mawanka ne wanka ake a wurin inda ake wanka ba ka raba shi wani lokaci ana yin bawali a wurin sai dai in aka yi bawali ana sa ruwa ruwa ya wuce wuce da shi da malamai suka ce shin makaruhi ne a ce za a yi za a yi nafila a wurin za a yi sallah a wurin da amma dai a wasu daga cikin malamai sun halatta suka ce ba laifi illa an yakuna mawdi'an zahiran sai dai idan wajen waje ne waje ne mai tsarki an tabbatar cewa ba abin da yake a wurin wanka ne kawai ake a wurin ruwa ne kawai ke gudana a wurin to ba komi wannan wannan ba wani makaruhi ba a wurin dan kawai ana wanka a wurin a ce wani ra'a abin nan ba eh to ai dakunan jatuman mu da kuma jatuman mu da tsofaffi haka da kuma tsofaffin mutane wanda suke ba su iya zuwa bayi da kansu ai cire ai cire shimfiɗa ake a wanka a wurin saboda lokacin da ba galibin wurin ga kula ce haka ana gama wanka zai ritse ne haka a wurin sai a ce makaruhi da kuma kan sallah a wurin dan kakanka ko kuma kakan kakanka ya yi wanka a wurin ko ta yi wanka a wurin abin zai yi ba mutum zai yi sallarsa a wurin waddar maksuba da kuma gida da mutum ya je kwato ya kwace kuma ce zai sallah a ciki to makaruhi ne in ji malamai wa laifinsa daban kuma sallarsa daban wannan shine abin da daga halittun malamai usulan suka tasirinsa suka ce idan mutum yanzu misali mutum ya je kwace hulan wani ko rigan wani ya sallah da rigar wannan malai sun ce makaruhi ne sallar a wannan halin da malafinsa daban wannan a kan akwai malam akwai wanda suke ganin ai shi kenan ya zai zama ya tasiri akan sallah to amma wannan ai yana tasiri ne ko da sallah ko babu sallah laifin da yayi to haka sai zama sallah ita ce zai zama makaruhiya amma laifin daban wannan shine kuma maganar da ta bi wannan sai wata abubuwa da malamai ke da sabani akan su kamar misali wanda ya sallah yana mai zuba tufansa a ƙasa saboda tsabar wato a kafafa hadisi ya zai da wa'idi akan malala ba zai karɓi sallah haka ba to sai wasu malamai suka ce wannan ya shiga ya zama ya fita daga cikin wannan wannan umumi na cewa na karaha din wasu kuma suka yi wani tawili wanda ba wannan ba wal ka'aba da kuma ɗakin ka'aba cikin ɗakin ka'aba din ko sama ɗakin ka'aba nan dai ciki yake magana cikin ɗakin ka'aba wannan malamai sun sun tattauna akan akan wato yin yin sallah a ciki kusan mazalla kan da aka fita a makka da ba ya shiga dakin ka'aba ba ya yi sallah amma nafila yayi nafila yayi don haka malamai suka sabani akan wannan aikin nasa me ka za a dauke shi shin za a yi sallan farilla da nafila ko ko sai da a yi nafila a cikin ka'aba da to jumhurin malamai suna halattawa imamu shafi'i imamu abu hanifa wasu daga cikin malikiya wasu daga cikin malikiya wannan shine ikhtiyar ibnu abdul bar yana cewa babu wani abin da zai hana dan ka shiga cikin cikin cikin Ka'aba kai sallah a ce a ce a ce sallar ka akwai wani wani kyankyami kashi in ka shiga duk yayi in ka shiga yayi kuma ruwaya daga Imam Ahmad to amma wasu daga cikin malamai sun karhanta suka ce mazalla ai nafila yayi ba farilla yayi ba musamman nafila suka ce nafila wannan makaruhi ne su a wajen su mutum ya ce zai zai zai yi wato wannan zai sallar da farilla a ciki wa ala zahiri haka zalika saman saman ka'aba na shaddu karaha wannan ya mafi ya fi wato karfin tsanani ma ya fi zama makaruhu shadid san mutum ya saman ka'aba ce zai sallah din to wannan dai duk sabani na malamai daga cikin malaman maliki akwai Muhammad ibn Abdul Hakam shi ya halatta mutum ko ya fi saman ka'aba din ma yana iya sallah wannan duk akwai sabani magana dai mafi inganci dan kashin ka'aba kai farilla ba za a ce babu sallaka ba ka hawa saman ka'aba kai farilla ba za a ce babu wanda ke jirgi wanda ke jirgi ba saman ka'aba yake ba saman ka'aba yake ai yana kashi ba yi sallah sai dai yake dado kawai sai aka magana fi in kace wanda akwai sallar sa wa qila bi ibaba bi ibati nafila wasu malamai wasu a cikin mazhab wasu da suka ce a halal ne ai nafila fiha dunal farida ma banda farilla nan yana magana ba wato mutlaqan akwai riwaya mutlaqan da take cewa ba ba za a yi nafila ba ba za a yi farilla ba to shine ce wa qila wasu sun ce bi ibahatin nafila ce ana iya yin nafila dun al-farida ba banda sallar farilla banda sallar farilla to sai mu dakata yana shi ne رقي السعود لمتقي الرقي وسعود الشنقيطي فهم تاشي بيتي نا تاشي نبيل يا رجال والعلو والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف اه ما انا بس ما يمنع بس يعني او صح او وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحرم من غير قصد من, قي... من غير قصد ذا نعم مسلم فضيلة والندم والذي استحب ترادفت ثم تطوع تخب غيبة, غيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر الجبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والنفل مش المفعول له أه... بيتي نوم كيشنا قد أشلا ce walaisa fil wajibi min nawali babu wato min nawali babu wani wato lada shi an nawal nawal shine abin da za a baka tukuici babu tukuici fil wajibi a wajibi inda intifa'i qasd limtisali lokacin da aka rasa aka rasa wato nufi na cewa ina yin da'a ne shine imtisali qasd limtisali ainihin imtisali ni ya cewa da'a nake da wannan aikin nawa amma kan me fi ma la tushtaratu lahu niyya a cikin abin da ba a shaddanta mishi niyya abin da ba a shaddanta mishi niyya abin da ake shaddanta mishi niyya to dole sai ka niyyace shi za ba ka lada amma abin da ba a shaddanta mishi niyya to ya inganta ko da ba ka shaddanta niyya ba wa ghairu ma zakatu amma aka san abin da na faɗa maka nan fa galatu to kuskure ne in ka ji ma wani malami ya faɗa wannan yana gaya maka cewa wajibi iri biyu ne tunda ya ce fi ma la tushtaratu niyya to kaga kamar mafhum maganarsa ana buƙatar niyya a abin da yushtar fihin niyya din akwai abin da ake yushtar fihin niyya akwai abin da la yushtar fihin niyya abin da ake yushtar fihin niyya wajibin da ake sharanta mishi niyya kamar sallah da azumi ibadun da muke wanda za ana kana fara fitar akwai niyya to wannan kaga shi wannan in kana buƙatar lada sai ka sami sai ka wannan wato da lada da kuma ibra'ul lidhimma ya zama ka kuɓuta daga zargi ka kuɓuta daga nauyi da aka sa maka alhaki da aka sa maka to wannan dole kana buƙatar niyya to amma wajibin da shi ba ka buƙatar baya buƙatar niyya kamar zai kawo misali kamar misali wato ciyarwa ci da mata ci da mata wannan wajibin ka ne amma in ka yi niyya Allah ya baka lada in kuma kai kai ne kawai don kai wajibin ka ne kawai kai kai dan wajibi ne kawai ko don ka a ce kai baka ci da matanka to shi kenan eh kai niyyar ka wannan baban ka hijjatu da juliya a wani lafiyar yanki ha sai zai ila ba hajar ilahi to kai ila ba hajar ilahi zuwa ga niyyar ka zuwa ga amma in ka ciyar ne saboda Allah ta ya baka lada haka zalika kwanciya misali mace matarsa ta sunna in ya kwanta ne saboda yayin cewa saboda ya kare kansa kuma yi imtitali da abin da ubangiji ya shar'anta masa to ne ya gani ya tsada amma idan bai yi ni ba to wannan kaga shi ba shi da wani abin nan to hadda haka haka wani lokaci wajen ba da radul mazalim wani abin ka bashi ko kuma ka kwace wani abin sa daga baya ka ji wa'azi ka je ka ce za ka mayar to in saboda wa'azin ne ka mayar to akwai lada in kuma saboda kawai ka ji kawai a wannan bai dace mutum bai girma idan ka ba kai to yanzu kaga wannan baka da lada amma kuma wajibi ne kamar ai dama wajibi ne kamar rabbul mazalim ne eh haka zalika a turuk zai zai faɗa magana a gaba sai dai suna magana imama akwai matsalar imama da take zuwa wannan shin dole sai ta niyyar imama alƙarashi shi ya kawo wannan akwai saɓani tsakanin malamai wajen magana limanci ko kuma imama wajibinsa misali a matsayin shi na liman ko shugaba ko wani abu irin wannan dokoki wannan in ya bada wajibinsa wannan yana da wani annawa tukwici ko ku su yayi niyya to wannan duk wasu abubuwa da malamai suka suka tattauna akai amma dai waɗannan abubuwa na wato al-infaq radul mazalim wannan duk malamai sun tattauna kan cewa wajibin da ake bukata shine kawai ya yi in yayi to wajibin ya tsare a kansa cewa yana buƙatar niyya yana buƙatar lada ko bai buƙatar lada to wannan kuma sai yayi niyya to shine kita walata fil wajibi a wajibin da mutum ya sarayar ma kansa ya aikata wajibin da aka yi da yake alhakin da ke kansa min nawali to ba shi da tukuici inda intifai qasl limtitali a lokacin da aka rasa wato nufi na cewa ina yin da'a ce kawai ka ciyar ne dan wajibi dan alhakin ka ne kawai amma ba dan cewa da'a ce ga Allah kake yi ba to wannan baka da lada sai ma lahun niyya abin da yake lafi shi tsaro abin da ba a cikin abin da ba a shar'anta mishi niyya wa ghayra ma zakatuhu abin da aka san abin da na faɗa maka nan kaji wani malami ya faɗa fa galatin to kuskure ne kuskure ne wa mithluhu at-tarku lima yu'arrabu kwatan kwatan shine at-turuk at-turuk shine wato duk wani abin da shari'a ta ce maka ka bar shi ka bar wasu abubuwa na haramun barin shan giya barin shan giya yanzu misali idan mutum ya bar shan giya yana da ladan akwai tukunci da za a bashi to shi ne tafi ma kusan kwacin sa haka ne barin shan giya din ai alhakin shan giya din baka da shi to kuma yanzu ba za a baka da alhakin ba amma ladan barin shan giya din wannan kana da ita to wannan ba za a baka ba sai idan kayi kasulin titan sai idan kayi nufin da'a ne amma idan baka yi nufin da'a ba ka rasa wani niyyan ba kawai mutum kayi ne dan kawai kai kana ganin bai kamata a ce kana tambaye a gari ba to yanzu wannan wannan kawai sai da a ce shi ka dai kyauta alkhairi ne wannan kamar wannan faɗin Allah ta'ala la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bainana ubangiji sai sanya waɗannan abubuwa guda uku duka alkhairi amma sai ya lalakanta samun lada sai wanda ya nuface shi wa yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nuti ajran 'azima to kaga sai ya ce duk wanda ya aikata yana neman lada sai za a ba shi lada amma wanda ya yi sadaka ya yi ma'arufi ko ya yi islahin bainan nas wani alkhairi ne sunansa so wanda ya ki shan giya wani sunan shi alkhairi wanda ya ciyar da matansa wani sunan shi alkhairi amma za a ba shi lada shine qasul imtita sai in ya nufa ya nufaci ya nufaci bautan Allah wannan ko da kaga wani yarci da ya yi saki abin haka to ka dauko nassin da yake ya shaddanta niyya kuma ka hada su wannan sai ayi hamlul mutlaq al muqayyad hamlul mutlaq al muqayyad wa mithluhu turku lima yuharrabu min ghairi qasdin yace in ya bar wannan abin da yake na haramun din ne ba tare da yayi min ghairi qasdi ba ai ba tare da ya yi nufaci za wannan ai hazal imtital din ba wannan qasdi imtital da ya mal'a baka baya shine min qasdi min qasdi dal imtitali in bai nufaci cewa shi yana yi da niyya ne da da'a ba ya bar shan giya din ko ya bar haramun din to shi ma wannan ba za a bashi wani lada ba shi nawal ba shi tukuici na'am musallamu eh tabbas ya kubuta daga zunubi ya kubuta daga zunubi amma kuma ladan barin wannan abin ba za a bashi ba ladan barin wannan abin ba za a bashi ba to haka abin yake a sake akwai maganan cewa idan misali yaro zai yi sata a masallacin nan misali ya ga wani abu an sa dukiya na so abin solar nan to da ya zo haka sai ga haka ya ga ba kowa a kwata masallacin juma'a ga zai iya shiga amma da ya zo sai ga bagula da baya da sun hana shi shiga to kuna dai fata yanzu wannan shi yana da alhakin niyyarsa ko ba shi da alhaki kaga nan ya ce maka mithlu at-tarku lima yu at-tarku lima yuharram min ghairi qasdin za na'am musallab idan lokacin da yazo haka nan a radin kansa ne ya canza niyyan cewa yanzu baya ji baya ji son ya dauki wannan sola din saboda bai dace daga mutum irinsa ba a ga kawai yana sata to yanzu ya kubuta daga alhakin zunubinsa amma bai da lada amma idan misali kawai da ya zo ne kawai sai kawai ya zo zai shiga ya ji ta'addancinsa sai ya tuna aya alanna lillazi na amanu an taksha qulubuhum da dhikrillah kawai sai ya tuna cewa to a gaskiya shi yanzu ya je wa'azi to yanzu yana da ladan bari da yayi sannan kuma bai da kuma zunubi da alhaki amma misali idan ya ƙi ne saboda rashin bugula ko kwado da aka sa ya kasa shiga to wannan shine hadisin zaka dauko hadisin huwa kuma ala al-wizri sawa kuma ala al-wizri sawa suna da daidai ce akan niyya ya ga wani mai kudi yana yana zaka da yana haramu yana bada yana zuba da kudi wajen DJ yace ni ma yana da kudi da nayi haka ya ci da ya yace to kai ma kana nan da shi a wurin niyya wurin niyya wurin alhaki kana nan tare da shi wajen niyya saboda me saboda kai ma da ka samu irin shi zaka yi kamar da ka samu irin shi zaka kamar idan ka ga mutum na alkhairi ko ga mai ilimi na yada ilimi kai na ma kai ne Allah da zai baka ilimi kai maka irin nasa da kuma aliyya za ku yi ko da ba ku yi daidai da shi a aikin ba amma dai aliyya wannan za ku yi sannan shi ma wannan kuma akwai akwai abin da malamai ke cirewa kamar wanda ya niyyar ta'addanci wa bakka wannan malamai sun ce wa man yuridu fihi bil hadim bi zulmin nudiqu min azabin to suka ce to wannan shi ma in kawai haka nan ko da ya niyya din bai yi ba to ba za huwa ghairu musallam bai kuta ba ubangiji ya mishi narko azaba mai radadi to da kan yaji za a mishi azaba wannan shi ma ya fita to sai ce fadilatun wan nadbu wal ladhi tuhib in kai an ce fadila ko mandub an nadbu ko kuma mustahabi shine wal ladhi tuhibba tara da fata ce wannan duka kalmomi ne wanda suke wakiltan juna duka synonyms ne in ka ce fadila ne ko mandub ne ko mustahab duk ma'anar su daya thumma tatawwu'un tuhib to sai dai sai tadawu'i kuma tadawu'i shine in tuhi wanda aka mutum ne ya zaba yake wata ibada ce ya zaba yake son ya rika yi abin sa shi ya zaba kansa tadawu'i shi ya sa ma kansa shi kamar kamar misali tadawu'i a wajen malikiya shine kawai mutum ai ikhta kace ina zaba a cikin ibada duka kaza da abu da nake yi na zaba kaza da rika yi da wajen tadawu'i gare wannan shine abin da yake tadawu'i bandub shine wanda yake in kai za a baka lada in kuma baka yi ba za a baka ba za a baka ba za a baka zunubi ba amma ba eh eh eh suwa duk duk ba na su da eh sunna dan shi ma amma ga amma suna dan bambanta ka dan ga yanzu ce maka sunnatun ma ma ma ahmada qad waba ba alaihi wa dhuhuru fihi wajaba zai zai maka magana akan shi magana sunna magana sunna saboda musamman ita su malikiya wajen sunna kawai ta magana muku wajen sunna musamman wanda ya waza sunna muakkada to al-israru ala tarki sunna muakkada wani lokaci ya kalma akwai alhaki a dan malikiya as-sunan al-muakkada wani lokaci suna kiran shi sunan al-wajiba ba wani lokaci shine abin da matsala ya ji manta yana yi saboda haka ba ko sunna ce kaji sun ce sunna ba suna magana in ka bari kawai ko ka bari ka bar wanda yake babu wani alhaki ana iya samun al-israru ala tarki sunan ya zama akwai alhaki sabanin fadila fadila galibi ko ka bar fadila wannan ba a ce maka dan me ka bari saboda su a wajen malikiya akwai wasu abubuwa za a ga wasu ba da yasa cikin su wajibi amma su suna nemo akada a wajen su kamar idi da sauransu ba za mu zo wajen sai mu tattauna insha Allah bayan fadila bayan annadbu sai raghiba raghiba shine wanda kamar kwadaitarwa akwai ake maka yi in kai shikenan kamar sa ce buha misali wasu da malamai sa cewa raghiba ce sallar walha ta alkhairu min ajiyar wa fiha da shine ma fihi raghaban nabi shine abinda bazala ya kwadaita da ce a rika yi bi zikiri ma fihi min al-ajri jubi wato ta hanyar ambatan abin da aka tarayya na kaɓakin lada jubi'a fi jubi'a a jubi'a fi himin ajiri abin da aka tattaro na lada akan wannan aikin a ce akwai lada kaza duk wanda ya kaza to Allah zai gina wanda ya gina Allah masallaci kaza Allah zai gina mishi kaza a aljanna wanda ya kaza to ga ladansa to wannan rafiba ce tarfibi ne rafiba ne ta fuskan bi itibari al'ajr abin da aka faɗa wataƙila kuma ta zama kuma sunna mu aka ko wajibi shi bi itibari wasu min haythu ba'd al-i'tibarat ba an fahimta aw dama fi'luhu bi wasfi an-nafli ko kuma wata mazala ya zama ya dimanta yana aikata wannan ibadar bi wasfi an-nafli amma a matsayin cewa nafila ce bi wasfi an-nafli ai bi hukumin nafal amma in nafila ce yake ta yaya ake gane nafila ce ya zama bai zo ya dinga yi a gaban abin jama'a ba galibi yakan je gida ne yayi kuma bai zuwa ya kallafa mutane cewa sai sun aikata haka din to wani ya zama nafila kuma ya zama annaflu an fahimta ko kuma ya zama arziba wa wal nafla min tilka al quyud akhli akhli an nafla min tilka al quyud duk wani duk kasarar da nafila daga dukkan abin da ya zo daga wannan quyud na fada wannan quyud na fada شنو الترغيب والمواظبة الترغيب شنو رغيب ما فيه رغب النبي yace to duk abin da yake ba shi da targhibi manzo Allah bai kwadaitar ba amma dai yana aikatawa bai kwadaitar ba kuma au da mu fi'ilu da mu fi'ilu shine ai wazaba yana aiwa aikatawa to duk abin da manzo Allah bai dadi yayi na yakan dai amma ba kullu yake yi ba kuma bai kwadaitar ba to kace wannan sunan shi na fila kawai kun bai kun bai magana ta ce shine ai wan nafla min tilka al quyud ai min qaid al targhib wa min qaid al mudawama to shi wa fasammihi an nafla ka kira shi nafila shin tashi wal amri a quyud shine da bai cewa kamar da bai bai haka da bai bai daga alqaid ne wannafila nafila akali ka sarayar da ita ka ce nafila shine wata ta saraya min tilka alquyud daga wannan da bai bai din da muka faɗa maka a baya da bai bai na kadaitarwa da farko da bai bai na dimantan shi a magana da an samu dai na yi ne amma da ba samu ya dimanta ba ko ba samu ya kwadaita da wani sahabi ce ka je ka rika yi ba yawa wannan nafila ce sai wanne ne to muna cikin wannan baiti na ƙa'ida ta ta hamsin ko bayyinatan alzim li kulli mudda'i wa munkiran alzim yaminan tuti yace ka lazimta wato bayyana wato sune wato shaidu li kulli mudda'in duk wanda ya zo da'awa yace shi yana bin wani bashi kuma ce ina shaida ina rubutu ko shaida ko wani abu da zai nuna gaskiyan abin da ya da'awa wa mun kiran shi ko wanda ya inkari aljim yamina to kace rantsi to tsaye idan kai haka zaka yi da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisin sa cewa albayyin al mudda'i wal yaminu ala ma ankara القاعدة الخامسة قاعدة الخمسون تهمسون هي من القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الناظم بعد قوله فيما سبق أن من ادعى شيئا يا فدا بايا bayan wato abin da faɗa a baya cewa duk wanda ya da'awa wani abu la yumkin wanda ba zai yi faru ba fa ina la tasma'u da'awa ba za a saurari da'awansa ba ya faɗa wani abin da ba zai yi ba zakar hadha albayt amma a wannan baitin namu na yanzu sai ya faɗa ni bayani anna man da'a shay'an mumkin duk wanda ya da'a wani abu da zai yi fa ina la tu fa ina tuqbalu la tuqbalu da'awa shi in ba shawara aka yi da'awa sa ba illa bayyana sai ya kawo shaida wal farqu bayna sama'i da'awa wa qabuliha yace bambanci tsakanin a ce za a saurari da'awan da kuma karba anna adama sama'i na ji ko bayna adama sama'i da'awa ne anna adama sama'i ya'ni anna al-qadi la yatafi ila da'wa al-mudda'i in aka ce ba za a ji da'awansa ba ba za a ji da'awan shi wanda shi wanda ya zo da'awan ba dan ya faɗa wani abin da ba zai yi ba la ya ta tafi ila da'wal mudda'i wala ya tamu bi ba zai ma tsaya da kula ba tunda ya faɗa wani abu da ba zai yi ba ya faɗa wani abu da ba zai yi ba kamar misali sai ya ce sai ya ce ya ba malam zaidu bashi naira dubu ɗari a wata rana ya ce a ranan da aka san ma malam zaidu ya kai wata ɗaya da rasuwa wani abu zai yi ba to ya zai zama haka kuma ya ce kuma hannu da hannu ya bashi ba wai wani a majalinsa ba hannu da hannu ya bashi wani ai wani shi shine adamu saba'i ya ali an alqabi la tafi la da'wa al-muda'i wa la yahtamu bi zai tsaya ba ya kula ya kula da wannan da'awa ta sa ba wa amma adamu al-qabuli amma kin karba fa ma'anahu yasma'u ad-da'wa zai ji da'awa wa yanzuru fiha zai kuma yi bincike a da'awa tun bai jiriha ala hasab al-qawa'id sai ya gudanar da wannan da'awar gwargwadon wannan ka'idoji da ya zo a shari'a sai ya gani ce kawo shida in babu shida kuma samu shi kenan ba za a karɓa wannan shida wannan wannan da'awar tasa ba ziyan albayti bayyana nazim annahu la budda li kulli mudda'i min bayyina anan ina faɗan cewa duk wani mai da'awa dole sai ya kawo shaidu fa qala bayyinatan alzim li kulli mudda'in ya'ni alzim al munkir al yamin tudai ai to ma ja'a bihi shar'u wa huwa qawl an-nabi ala bayyinat al mudda'i wal yaminu ala ma ankara wato ashira yana kan wato wanda yayi da'awa rantsuwa kuma ga wanda kuma yayi inkari shi bai bayar ba misali zalika misalin haka لو ادعى زيد على عمرو دينا ان دا زيد زي yi da'awan cewa yana bin amru yana bin amru bashi fa ankara amru sai amru yayi inkari yayi musu kullu li zaid sai mu ce mu zaid iti bayyana kawo shaida fa yana ta bayyana iya kawo shaida hukima lahu sai a ba a mishi hukunci bi hada wannan shaida la bi da'awahu ba wai dan da'awarsa kadai ba da da shaidan da ya kawo la'ana da'awahu sababu wa laysa muqtadiyan lil hukmi saboda da'awarsa dalili ne amma baya hukuntar da a bashi hukuncin da yake bukata wa ina ya fi bayyana idan bai zo da shaida ba kila lil munkir sai a ce ma shi wannan wanda yayi inkari din ihlis to rantsi yanzu kai fa in halifa in ya rantsi bari'a to ya kubuta wa in lam yahlif idan kuma bai rantsi ba qudiya alayhi sai a mishi hukunci cewa to ana binka tabbas bin nukuli sai a tabbatar masa cewa wato da gallan abin da ke wuyansa wa hal turaddu yaminu al mudda'i shin za a iya cewa za a yi cewa shi wanda ya zo ya da'awa din da ya zo bai da shaida sai a ce masa yanzu za ka rantse idan na kan munkiru fi zalika idan shi ma wato wanda ya yi wanda ya wato wa yake wanda ya inkari ya musunta ya yi nukuli bai iya kawo bai iya rantsewa din ba bai kawo wani abin da zai zai kutar da shi daga kasancewan alhakin abin da aka gaya ba kaulani da ulan malamai sun yana da magana guda biyu suna da magana guda biyu akan cewa wanda aka zo shi bai da shaida sai aka ce kai ka rantse shi ma sai sulale ya ki bada wannan rantsuwa din to ana da dama a kan to kai yanzu ka rantse tunda kai maka da shaida ana da dama a maida mashi da wannan rantsuwa akwai magana guda biyu da ulama ya na malamai fa minhu man qala la turad akwai wanda ce a ba za a mayar mashi ba fa minhu man qala turad wani sun ce za a iya mayar mashi shi ma ya rantse wasayi wa anna hadha rajul alqadi yace abin da yake mafi inganci wannan za zai kawo mashi alqalin sayar ra'a an ya guddaha ila almudda'i li tihalihi iyahu bil kadhib in ya ga ya koma mashi wannan wanda yake da'awa din saboda watakila ana da'awarsa da ana tuhumarsa da ƙarya fala ba su da wannan ba laifi wa illa in ba ka fal aslu anna al-munkir idza nakala 'ala al-yamin asali shine idan shi wanda yake eh musu yace shi ba abin sa in ya sulale ya kiyarda yayi wato rantsuwa din qubi alaihi kawai za a mashi hukunci ne amma dai ya tabbata a cikin hadisi bazala yayi yayi hukunci hadisin Abu Huraira ya ce a sunan bazala yayi hukunci cewa wani ya zo da shaida guda daya kuma shaidan bai ita ba sai aka aka yi alqama'u wal yamin yace to ka kawo shaidan kuma sai ka yi rantsuwa kuma sai ya zama shi kuma wancan shi kuma ana masa shi kuma bashin shi kuma wanda ake da'awa a kansa shi kuma ana bin ya kawo shaidan da zai nuna cewa shi ma wato ba abinsa an fahimta wani hadisi yana tabbata cewa akwai maganan alqaba'u bil wal yamin akwai alqaba'u wal yamin wa kadhalika law da'a zaid ala amr ayinan bi yadihi yace haka zalika idan da zaid zai yi da'awa ga amru cewa akwai wani abu ayinan ne dake hannunsa nashi ne ai bi da amru fa qala amru hiya li tace a nawa ne wannan abu fa qala mudda'i hiya li sai shi wanda yi da'awa ce a nawa ne wannan abu kowa da cewa dasa ne kuna lil mudda'i sai mutum shi ne wanda ya zo da awadan hati bayyana kawo shi da bayyana ta bayyana ya kawo shi da tashhadu anna halahu za ta yi mishi shaida cewa nasa ne fa hadha huwa al matlub to wannan ya zo da abin da ake bukata wa yuhqabu lahu sai a bashi hukunci hukunci na a maslahan sa wa idan ya ta bayyana inda kawo shaida ba qiyal lil mudda'i alayhi sai a ce mai wanda shi ake lil mudda'a alayhi wanda ake da'awa ga akansa wanda aka kai karasa ke da wa huwa al-munkir shine mai inkari ihlitu rafi fa idza halifa in ya ratse fa hiya lahu to shikenan wa inna kala in kuma ya kici rantsuwa ya sulale ma rantsuwa ne qudiya alaihi bin nukuli sai a ce to gaskiya kai kai ka sulale ma rantsuwa ka ki yadda kai rantsuwa dan haka sai a mushi hukunci a ce to abinda aka faɗa gaskiya ne a kanka wa fi radil yamin ala ma sabaqa min khilafi amma maganar cewa shi ma za a wato za a maida ma shi wanda ya da wanda rantsuwa to wannan shi ma abin da ya gabata na wato sabani na malamai akan wannan magana fi inganci ana iya yi ana iya yi saboda kun ga alkali alkali yana yin hukunci ne gwargwadon abin da ya bayyana masa na na dalilai kun ji ko ba ba wai wake da gaskiya hakikani ba fi nafsil amri dan shi yasa wani lokaci idan mutum ya zai iya magana ba sai ce kawo lauya to ana iya samun wani fitinan ne wanda shi dai zai dai zai daure ka kun taɓa ji labarin wanda aka zo za a je aka ba shi ya ce ina ji ko magana jari ne ba ko magana jari ne a cikin labarai da littafin namun hausa wai ya ce ya ubangiji ni fan kaza nake so na ji kamar yace yana san na na ɗari shi in shi tana nema shi ba ya so shi ɗarin da ya cip cip shi kuma wani eh eh wa ya kyau da hari yi ma zai ba shi sai sai wura mishi da casa'in tara sai sai to shi kenan shi awa ma ishe shi ishe shi ishe shi ishe shi ka zo ka ba da abuna ni fa na wajen ba ka da ya ce a to ai sai rigima ta kawo a ta jawar alƙali shi kuma yake wata mai wayo ne ina son ku fahimci yanayin da mutane ke ke da wayo wani lokaci wajen su su in baka iya kawo barawa sai ka da baka ita wai ana mishi kaya ka ana mishi kaya da kuma da jaki da waya da sauran zai ya bashi da aka zara da kali sai ce to gashi yanda ga yanda aka ga yanda aka yi shi ma zai ce to ai shi wannan mutum haka yake komai cewa yake in ya gani da shi cewa zai ce nashi ne yanzu in ka tambaye shi wannan jakin ba zai ce nashi ne in ka riga wannan riga da na sa ba zai ce nashi ne da kali ce to wannan jakin ce nawa ne na ara mishi wannan tufan ina wani na ana mishi to ka ka ce tufa ka ce jaki ka ka kama ka eh so kaga ba za a iya shi alƙali yana hukunci da abin da yake dalili ya bayyana masa ba zai hukunci da ilimin sa ba shi shi ai ni na san wannan wannan makadici ne ba zai wannan ba shi yasa ba ko yaushe ne ake zuwa wajen wajen da zamu kanta yanzu sai fasirar nabin ba a ibadat ne farko tukuna ku duba tamshin ɗinku a me nake cewa me nake cewa ne to kuma na yawwa ba ba za ka gina akan kai ilimin karka sani ba shi sa za ka ga wani lokaci ba ko shi nake cewa za a je wajen tsakanin mata da muje wani alkali ba wanda zai tsaya ce zan ji kaza zan me ya faru me ya faru in aka tafi wajen rike wannan aka tafi wajen mace da mijinta suna suna rigima ba cewa za ka yi kowa ya faɗa abin da yake so a faɗa ya faɗa ba ba su za ka yi ba kuma daga nan lokacin kai mijin in shi mijin ne shi ne da gaskiya baya tsara ganin ka da gashi in kuma shi ke da gaskiya matan tabbatar ta faɗa wasu maganganun sai ta wani sai ta wani shasha'an kuka kai ta baka tausayi ka ce ita ke da gaskiya daga lokacin shi kuma zai nuna ganin kawai to wannan zama ba shi da amfani nan gaba ba za a zama ba galibi bana ba maslaha ce maslaha aka zo wajen mace da miji suna rigima kawo su kawai ke yake bi mijinki kaza kaza kaza kaza dan ka dai kuma shahadin da ba Allah ya sanya wasu karkashin ka sai an yi hakuri sai an yi kaza an yi kaza sai ka dauko abin da ka san laifin ne amma ka fada a ƙasa a tsakiya kar ka za ce ki keke da keke in ka ce za a keke da keken nan to gaskiya wani ma ba ya san ba alƙalancin wani kuma daga lokacin ita ko da ka kamata lasar duk abin da aka yi malam wane malam wane to ya kare abin da ka ka kai kana kaza mutu ya kare sai ka ce dan shi dan shi ne shi sai kara ai eh shi yasa shi yasa wani lokaci za ga za ga kafin a yi wani kari za ka ake a kawo hakan min ahli hakan min ahli saboda su kawo maslaha su ba a zuwa mace da yaji a zuwa ce to babanta ya ce ka je ka faɗi maganar kike faɗi maganar haka aka yi to tsaya haka aka yi alƙalanci kake musu kenan yaya za ka yi alƙalanci tsakanin wanda ke sama da wanda ke ƙasa gabata ya yi ku a zulu kawai za a zulu in kuma an ga abin da yake faɗa abin ba za a iya haƙuri ba sai a ce za a yi haƙuri kaza ba gaskiya kaza an ce kana kaza me dalilin ka na kaza an ce kana duka an ce ka gidanka babu abinci baki daya kuma kashi Allah ya baka ya baka arziki sai ya faɗi dalili in an ga kuma za a haƙura ba shi sai a haƙura amma wani lokaci tara matan nan haka tara mace da namiji a ce za a keke da keke kowa sai an ji hujjansa a ce wani ke da gaskiya wani bai da gaskiya don gaskiya ita ce da gaskiya sai bai ta wani shi namijin ya yaya shi kenan kan jarrata ha alaihi wanda Allah kuma ya hana wannan duk wani miji da ya je ya mai da mata matar wani ta zama tana wani fifiga a kansa saboda kawai maganar da ya faɗa ko taimakon da ya bayar akan namijin magana ya faɗi ya magana kawai sa magana a kansa hadisi na cikin sunan so a kula kwarai da gaske wajen wajen sulhu sulhu ba ko yaushe ne ake cewa za a abin nan ba kamar mutum na najima tsakanin ɗansa da mahaifinsa da ɗansa ba ko shi za ce wai kai faɗa kai faɗa ya zai faɗa ban gana faɗa ba shi ya faɗa shi ya faɗa wato in ɗan da yake da gaskiya ba sai a yaya to yanzu za a mishi faɗa ne shi ma abinda abinda ka dan ka dan iya dan fahimta cewa akwai dan yara shi kenan sai ka dan kawo yara shi sulhu shi sulhu da ba aka sulhu ba wai ana magana wai kike kike ne ba kamar da su yi tsammani ba a kike da kike su dole sai a dai hakuri an dan sako an sassako an sako in kuma kaga abin da kake bukatan kai faɗa wani lokaci kuma ba ba gaban ma matar ko gaban dan ba sai ka mishi faɗa amma ba ka zo kuma gaban dan kana cewa abin da kake ba ka kyautawa kaza kaza kaza kaza kaga shikenan ka ba dan lasir dan da bai yi wani abu ba ce ai haka yana ki sai wani abu da ba ya mushi a can baya sai ya fada ai haka mai mai mun gwamma wata abu da dan kaza a ce yana kaza to a kula kwarai da gaske sulhu aka zo za a yi sulhu a fara kawo maslaha tukuna a fara kawo maslaha ko ko tsakanin ma makota suna yi a fara kawo maslaha tukuna ka a kawo a ce kai fada kai fada in ba ka wace a ci kwanan juna kuma na za mu tashi صفات صلاة النبي الشيخ الألباني oke albani yana maganin cewa duk wanda yake yana bibiyan ilimi ya san cewa akwai lokacin da za ka ga wata gaskiyar malikiya ta dace sauran mazahi ba su dace ba wata gaskiyar shafi'iya ta dace sauran mazahi ba su dace da shi ba wasu gaskiyar ma ka gani zahiriya ta dace zahiriya ta dace sauran mazahi ba su dace ba an fahimta wacce to duk wanda ke bibiyan ma'abota ilimi ya san akwai wanda akwai wanda saboda haka a tunda ni ban shi a nan yana gaya maka cewa yana maka nazarki cewa shi bai lazanta ba kashi wata mazhaba ba shi ina ma yaduru haythu dara al-hadith sahih yayin da hadisi ingantacce ya karkata to wannan zai shine ya kawo maganan Abu Hasan al-Lakanawi al-Lakanawi ba Hanafi ne shine ya kawo cewa to wani lokaci dai dama su mutaakhirin suna da suna da sakaci wajen kawo hadisai wanda suke raunana kultu sai na cewa min hadhihi al-ahadith al-mawdu'a daga cikin hadisai wanda suke mawdu'ai na ƙarya wanda bukawo ke hujja da su bal al-batila ba ta dan hadisai ma alati waradat fi kutub fi kutub al-adilla wanda suka zo a cikin halattafan malamai manya حديث من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان كان ذلك جابر لكل صلاة فاتحة في عمره إلى سبعين سنة hadisin cewa wai duk wanda ya sallah na farilla a ƙarshen juma'a na ramadana to wannan zai zama wato ya kwafe mishi makwafin saloli da suka kubuce masa a rayuwarsa baki da kona shiga saba'in da ya yi to wai wanda ya kubuce masa to kaga ƙarin lakalawi lakalawi ya bayan ya kawo wani hadisi na ƙarya rahimahullah fil athar al marfu'a fil akhbar al mawdu'a ba da asaq al hadisi bayan ya kawo wani hadisi sai ce kala ali al-qari ali al-qari ya fada cikin mawdu'at as-sughra wal kubra batilun qat'an wannan hadisi fatacce ne tabbas lanahu munaqid lil ijma'i saboda ya saba mai ijma'i ala anna shay'a min ibadat cewa akwai wata ibada da za a yi la yaqu maqama fa'izin sanawatin cewa babu wani abu daga cikin ibada wanda yake kofe makwafin wani abu da ya kuce maka na shekaru babu an fahimta babu wani abu la ya ku ana sha min ibada la ya ku maqama fa'idatin sanawa thumma la ibra bi naqli sahibin nihaya mu ga wurin bane can na hashiya nake kanta ba shafi ta 23 ba mu zo muna maganar cewa wa aktharu ma yaji fi fi yaji zalika fi kutubul mutaakhirina ba an fi samun tafai sassauci wajen kawo hadisan ƙarya a dafin ɗan baya su kawo hadisi wanda babu shi yanzu kaga mai ta'alimu za ka zo ga hadisan da yake kawo kawai shiri ta yake kawo abin sai kawo shi ta sai ce hadisi ne ba to ga ba na ba ta tashi a haka shi ne anan ya shi kwalba yake kawo maka misalai ga misali da suke cewa duk wanda ya salloli a karshen karshen wajuwa na ramadana to wannan ya fi kuma masa kofin duk abin da ya kubuce masa a rayuwarsa na ibadodi ko da shekara saba'in yayi to shine alaqala ya kawo magana Ali al-Qari al-Labani saboda shi ba Hanafi ne shine yake kawo kasare da Hanafawa mu ma da abalkiya ba da irin wannan duka za a ga suna kawo hadisi da suke ba kai bari ce kuma la ibra bi naqli sahibin nihaya ce ko karka yi izina da abin da mai nihaya littafin nihaya ya kawo wala baqiyati shurah al-hidayah ko kuma wanda suka zo suka yi sharhi hidayah li'annahu laysa min al-muhaddith zuwa malaman hadisi bane wala asad al-hadith ila ahli min al-mukharijin ko ba su taba kawo hadisin ma a matsayin cewa wato ga wanda ya fitar da shi ba wani ana yawan samun shi kamar adaba ne rabi wannan shi ma hadisin da ake kawo za shi ma babu hadisi kamar kashe wani dabul da sufaye ka ce ta wasalu bijahi za ga babu ma isnadi kwata kwata to wannan kakka kakka damu dan kaga wani malami ba ya kawo ko ko ko su ko su shi usman bin fodi ne ba ka cikin malaman hadisi su saboda ka suna kawo abin da malami ke kawowa ne eh eh wannan ma kan tashi duka eh misalai da ya kawo ina ganin ku bi shi ku bi shi ku bi shi ina ga wani kai bata ban lokaci da yawa amma ni da ka da wa kasiran ma yarafu yajzimu bi azmi zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam da yawa za mu ga wani lokaci suna jazma mai suna cewa hadisi kaza bazalla ya faɗa amma wannan kari wa zai ga hadisi ne ma na ƙarya wani zalika wa ba'u la ba'u hadisi jazahumullahu khairan saboda haka za ka samu malaman hadisi Allah ta'ala ya saka musu alkhairi suka rubutu ala ba'd mashtahara minha kutubu takarijat a kan abinda wato ala ba'd mashtahara min abinda wato ya shahara a cikin littafin waɗannan hadisai kutubu takarijat da littafi na takarij da littafai wanda suke kowane hadisi isan kawo sai to wannan hadisin da malam wani ce mazalla ya faɗa to hadisin malam wani malam wani ya fitar da shi amma hadisi ya inganta eh amma hadisin bai inganta ba التي تبين التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضعي wanda wannan littafai da suka rubuta na takhariji kamar alban da ya yi ra'ul galil misali kamar takhariji yayi kamar littafai nasbur raya na azaila'i da sauransu da sauransu wanda suke bayar da kowane matsayin kowane hadisi ta fuskan inganci ko rauni ko kuma ƙarya hadisi ne na ƙarya ka kitabul inaya ma'rifat ahadith al-hidaya wa turq wal wasail fi taqrir ahadith khulasat al-dalail duka wannan kilahuma li Sheikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qurashi Al-Hanafi wannan ya rubuta littafi ne saboda abin da tafin fukawa suka yake cike da shi na hadisai wanda wasu sun inganta wasu sun inganta ba wa nasbir ra wa nasbir raya li ahadith al hidayah lil hafiz zailai wa muktasaruhu da muktasar din nasbir raya al diraya lil hafiz ibn hajar al asqalani wa talhis al hadith fi takhrij ahadith al rafi'i al kabir wannan kuma al hafiz ibn hajar al asqalani wannan malamin muhammad sani daga baya da yayi da yayi da ya tafi littafin ya tabbatar da sunansa na asali a tamiz amma galibi abin da fi shahara shine at-talkhis al-hadith amma asalin littafin sun shi at-tamiz lahu aiba shi ma na ibn hajar al-asqalani wa ghayruhu ma da abin da kama wa ghayruhu da da wani wadannan littafai mimma yaqulu al-kalam bi irada da ta wanda idan muka tsaya muka kira mai magana akan wani za su yawa amma dai tabbas muka hawo za su kawo hadisai in ka je ka bibiya daga wasu daga cikin hadisi sun tabbata tabbas wasu daga cikin basu tabbata ba wasu daga cikin kuma mawdu'ai ne na ƙarya ne ba ba ba su da isnadi kwata kwata to waɗannan malaman hadisi sai suka dinga da tafai na takhariji suna suna wato ɗaukan wannan hadisan suna cewa wane ya fitar da hadisin wane kamar kamar wato littafin littafin ya ulumuddin za ga da yawa al-ghazali ya kawo hadisai wanda shi ba daidai ba shi al-iraqi ya yi mishi littafi al-mughni an haml al-asfar ya takhariji ma wannan hadisai din aqulu albani sai sai nace lamma kana ma'rifatu zalika ala tafsir ta'azzaru ala akthar an-nasi yace to da naga cewa sanin irin sallan manzon Allah da kuma gwargwadon abin da zo a hadisai ingantattu abu ne wanda zai yi ma mutane wahalan gaske allaftu lahum sai na rubuta na wallafa musu hadal kitab wannan littafi ya ta'allamu kayfiyata salatin nabi dan su koyi irin sallar manzon Allah fa yahtadu bi hadihi fiha saboda su shiryu da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajiyan lil maula min al maula subhanahu wata'ala ina fata daga ubangiji majibancin mu ma wa'adana bihi abin da ya mana alƙawari a lisan nabi a harshen annabinsa cewa man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga wata shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu zai zama yana da ladan kwatankwacin ladan wanda ya bi shi la yanqusu balika min ujurihim shay'an ba tare da an tauye ba tare da ya- ladan ladan waɗannan wanda suka aikin ya tauye daga ladansa ba ladansa ya tauye daga ladan waɗanda suka aikin ba الحديث حديث ne wanda ke tabbatacce rawahu muslim wa ghayruhu wa huwa mukharraj fi al-ahadith as-sahiha kuma na yi takhrijin wannan hadisi a cikin al-ahadith as-sahiha ga idan ba da ya faɗa muku sai mu tashi akan sawu ta'lif al-kitab dalilin da muka wallafa wannan littafi saboda haka dai wannan abu da albani yayi ba abu abu ne sabo ba ba abu ne sabo ba da mata ana yi a wallafa littafi a yi dogaro da hadisai ingantattu kuma ya faɗa maka cewa dama hawa suna da sakaci wani abin da yake zaga ba shi da asali amma kuma sai su kawo shi sai ma manzo Allah aka aka rubuta manzo Allah ya faɗa sai aka ba malaman hadisi suka yi mushi suka yi rubutu kan wannan suka yi takharijin duk wani abin da malaman hadisi zai faɗa yanzu kaga mu kamar mu sai risala muna da masaliku dilala al-ghubari masaliku dilala sharhi ba sharhi ne ya bashi shi ya bi duk inda duk inda mai risala ya ya kawo wasu maganganu ne sai ce ga dalilin sa to to ga dalilin sa to ko a cikin shi ma kansa ya ce akwai abin da an yi an yi a kawo wasu dalilai ba an ga kawo dalilai din saboda yadda kuka hawo ke da suka ci a wannan a wannan babi na na zamu tashi sai mai ne zamu adabu zihaf karfe nawa ne yanzu ne karfe nawa ne an bashi kake hango shafi na zamu tashi na'am adawu zaf ne ko sana ba irin aka bane kyau to na ana shi inda bakwai musharakatul akhriya bi malihim fil walima a tarayya da tarayyan mawarata da dukiyarsu a walima din wa yastahabu ay sharika zawul fadl was sa'a fi i'dadiha ai musahabi ne masu falala masu yalwa masu masu abin hannu su tarayya wajen hada walima din ba ka ba da wani gwagwaban kuɗi kana wajen kada alhajin birnin alhajin yan kwamitin ka kama kowa kuɗi da aka saka da ba ba saka dan ka zira mutane ido ba an sa kai dan an kawo kuɗi eh to ai gaziya ne ai to ba kar ka fada eh kar ka fada kar ka fada wani abu dan kani da ba ko shi mawda shi an san shi ne da da abun hannunsa ba an san shi da bakinsa ba mu kuma da Allah ya ba mu da ba mu daga mu sai bakin mu sai ka bar mu da baki to tare yi li hadith Anas fi qisati zawajihi sallallahu alaihi wasallam bi Safiya saboda hadisin Anas isan aurensa da yayi da Safiya hatta idza kana bi tariqi har wato ya zama yana hanya akan hanyarsa jahazat halahu ummu sulaim sai ummu sulaim ta kirtsa masa amaryansa fa hadat halahu min al-layli wannan kun san safiya safiya ita dukuli da mazala da ita shine ce yubna alaihi bi safiya a baya bayan ana kan hanyar dawowa ne sai kawai suka gina mishi kaima shi kenan sai wato ya ce an abarcin shi da ita to shi ne ana sarjana cewa hata ya za ka na bi tsabiti mazana yana kan hanya ne jahaza ta halahu un musulun sai un musulun a sai wato ta kintsa mishi amaryansa wannan yana nuna maka cewa babu laifi amarya a mata wani dan wannan a mata wannan abu da ke kira ko dilka ko wai dilka nan in za su yi suna suna yi akwai an ce fa suna yin tsara ko gyara jiki ya ce wani da mata ke yi dai inda za a yi dai ba magana tsirara haka tsirara kaka a ce za a yi ta tsirara haka ai kaga wannan babu mutunci kuma da an ɗauke ɗabi'a kuma da arna to suna ta taɓa al'auran su? amma ya kamar ya taɓa jin wani labari makamcin wannan suna yi sai ya ake ya a ba turare ba ai ba kajin muke ce ba muke bada za su yi cewa su yi mata a cikin gaba ko wani abu ka san yanzu bincike da aka yi ba waje ba waje da duk wanda ke lazumta wannan wajen to inda dan wanka ne ka ka ce ya kiyaye kanshi irin zuwa wajen jim din da yanzu ya zama fitina a yanzu to kuma Allah ya kawo lokaci ne wanda yake har maza ma yanzu sha'awa maza suke yi daga lokacin da shi wanda yake namiji jikinsa ya dan murde mace ma ta dan murde to me ya rage kuma sai kwanciya to abin da ya baka takaici wani masu wawan jim din wani masu ruwan mutum kai wasu masu zuwa wajen jibin za ka ga ba ka ba ka shashayi amma tun da gali masu zuwa wajen jibin yan kulabinsa ne abokansa ne yana yi abokansa ne sai ya koya shi shan wannan galibi shisha galibi galibi tun da abokansa ne wanda ke zuwa wani jim din zai koyi shan shisha zai koyi shan shan wasu abubuwa wanda masu kuɗi ke yi wanda in sun zo su kashi kake yi suna yi ba to su fitina nuni to daga nan kuma an je an marka dan an marka dan an marka dan doka ya tashi nan waje ne su ma da ake safaran masu neman maza aure to sannan kuma ana kuma za a je kuma mata musu ma mata ko in namiji ne zai ma mace a ce wai haka zaki da hannu haka zaki da hannu haka zaki da hannu ta far ta riga ta yi haka mace ta dinga wani miƙa a gaban namiji me kake nema me kake tare zai faru to kuma shi ma kuma akan mace ta mace wanda da ina faɗa saboda ban san ma in faɗi in faɗi in faɗa abin da na ji ba wanda hakan ya faru da su a kunne da kunne so suke kaya mana wallahi ina faɗa saboda ku kiyaye kanku ku kiyaye kanku da wannan da wannan sharri ne yanzu ban ce hudu na kuka kira zuwa wani jin yalin jin ba wai duk wannan kowa ma haka yake amma dai jin ba wanda kuka yana irin wannan kuma yana wani gayu haka yana shi irin dan gayu da haka ku jayi shi jayi shi kwarai da gaske duk sharri ne yanzu zuwa irin wannan waje ku dan ba ku yi sa'a nan Kano har yanzu dai da sauran mutuncin mutane ko dai wajen wajen Abuja da sauransu za ga masu zuwa sa da yawa da kuma duk ba su kai ne dukkan zaka je zaka je kai kai kai kai sha can banza shi ya tafi ɗan siyasa ya aika can wani waje shi ya bari ya bar wani wani baby sita yana yana tare da da matar tashi yau haka da abin ke faruwa saboda shi to kai ka tafi kai sai da ka auko kuɗi kai cika diya zagwaye shi kuma gashi ya tafi diya ya ya ɗan tattara abin sa ba sai da shi kenan kuma sai abin da yake so da matar ka ba to kuma ya taɓa nan ya taɓa nan ya taɓa nan ya taɓa nan ba shi kenan ba kuma to to gaskiya shi ma wurin ado na dilka ni ya san dai kafirai su ne ba suka suna yin abubuwan su na ga wata akwai wasu lokuta ma da aka ce shi ma ana yi su ma matan na hausawa dan sun dan fara daukar wani abu to wasan na kuwa ci gaba kuma ci gaba ba na san dai yan gaba su suna yin nasu wanda suke nasu kuma ba wani abu ne wanda ke akwai matsala ba turarruka ne da waye da sauransu wani lokaci zaka suna cewa har bawalin ta ba za ka je in ta tashi a wurin ba da za ta yi bawali da to za ka je wurin na kan shi saboda abin da suka ba su to in dan wannan ne wannan shi wannan babu laifi wannan ana yi wannan ka shi hadisin ummu sulaim ya habata ummu sulaim ya habata ummu sulaim kuma hadisin aisha shi ma ya nuna haka hadisin aisha ta ce sai ummu ruman ta dinga bani abinci da zan gyara jikina ba ta shirya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi idan aka yi haka mutum an ce an gori aka ce kawo kuɗi in ka kawo wani babu dalili an wani kaga wani ya ce shi ba zai bayar ba baki da ba addini bane a wannan wannan karka al'ada mutane ne al'ada mutane ne in su an goce bayar ba ka ba su su bayar su su bayar in ba haka ba to kai ma al'ada za a ce a daina maka al'ada a daina kawo maka kayan daki laifi ba daina kawo maka a daina kawo maka kuma ka tabbatar haka in ba a kawo maka dinga zumbura da kike da yawwa saboda haka wannan akwai abubuwan da za a ga al'ada ce ba ba wannan ba hatta idza kana bi tariqi har yana yana kan wato tafarkin sa ina matsala yana kan hanya da dawowa jahazata lahu ummu sulaim sai ummu sulaim a sai wato suka dawo fa ahadat halahu min al-layl sai wato ta kawo mashi ita wannan matan tasa da dare fa asbaha annabi wa arusan sai manzo Allah ya waye gari yana ango arus shine wato kama yuqalu lil mar'a anan haka kira arus amma kusan galibi al arus mace ake ake ce arus al aris kuma shine namiji amma anan a larabtar ana iya ce ma'arudin shi ma arizin shi ma arus ana iya faɗa sai kuma zala sai waye gari a wato a matsayin ango fa qala sai ce man kana indahu shay'un falyaji bihi sai manzo Allah ya ce duk wanda yake da wani abu to ya zo da shi za a yi walima wa fi riwayatin a wata riwaya man kana indahu fadlu fadlu zadin falyatina bi duk wanda yake da wani raran guzurin su da yayi bai kawo mana qala sai ya ce wa musiqa ni ba'an sai aka shimfida shimfidu wata ala rasul yaji'u bil aqd sai daga ciki aka aka ga wani mutum daga cikin su yana zuwa da wato ciki wata ala rasul yaji'u bit tamri wani na zuwa da wato dabino wata ala rasul yaji'u bis samri wani na zuwa da mai fa hasu haisa sai suka al hais al hais la shi huwa ta'amul muntakar min al ashiya al mabkura fil hadith shine idan ka hada wadannan abubuwan duka ka hada su ka hade su ka takuda ga ciki ga madara ga waye ga waye to ya zama al hais kenan ya zama al hais fa da'a ya'kuluna min zalika al hais suka dinga sha daga wani suka suna ci daga wani alhaisu din wa shrabuna min hiyad min hiyad ila jambihim min ma'i sama akwai wani gulbi kuma da suke sha daga daga shi daga ruwan sama da ya taru a wurin suna sha fa kanat walimatu rasulillahi haka walima manzo ta zama haka walima manzo ta zama sai mu tashi tare mu takhsis al-aghniya bid da'wa ka a zo ai walima kuma a dinga cewa sai mai kudi sai an bashi pass pass din ba sai mai kudi شوف الألماني كنا لا لا متعش حسن المصري ايه؟ لا
yawanci ana fara shi ne gaba da kaya. Waɗanda ake yi wa gyara ne sukan samu kansa wani yanayi na sha'awa sosai? A to ai wannan to to to to a to a suna yin zina ne? Wajen shi shi shi shi angon?
Amma lalle sai shi ba.
A'a da abin da zai jawo da abin da zai jawo fitina da abin da zai jawo fitina wannan ba za a yi ba amma dai kawai nan kawai nan ba za mu hana su mu ce za su yi yaran su ba mace mace ce da gyara mace ka duba mace ka duba gani ko haila ta yi kan mijinta jawo cikin gyara mijin jikinta ba irin naka bane mace mace dole ce awa bayyana sha'ufin hiyyati ubangiji ya faɗa mace diman da'ima ce da gyara mace da mace inda in ba za ta yi maka jara ba to za ta kagare ka ne za ka gaji da ita saboda ubangiji ya yi ta ita kamar wato akwati ce abubuwa da yawa a jikinta kuma tana aji tana ajiyar su so in dai babu wani gyaran to kai ba zaman ba zai yi ba saboda haka ba za ka kuhara su waɗannan abubuwa kuma su kawai su kawai dai a kawo dawam na shari'a ma'aunai na shari'a su musu jagoranci kuma galibi kafin a taimakawa kawai dai abinda abinda malamai yanzu na ji suna tattaunawa shine shaye-shayen yanzu ya fara yawa yanzu kowa zama malamu abokan sani binin kudu ya ce mu yanzu mun zama aikin muke nan taki kawai kai namiji ka je ka sha mace ta kaje wani ya je sha wani ya sha wani ta sha wani ya sha wani ya sha ya yawa zama kamar aikin mu kenan ba da kamar ba in ka ga suna cin gurbin su kamar aikin mu kenan kawai wato mutum mu sha mu kwanta mu mu daina abin abin da zamu sai kwanciya ai ba ya yawa kuma saboda haka sai ya zama shi shi namijin da zani ya dan ya wannan ya dan tafi tafiye ko baya nan ko baya in dan shaye shaye na shi ma ko kuma daga baya jiki ya saki shi ma wani ya zafa da ita ba da za ka kuma kai ne ki sha abin da ke kin bakar mijinki dama kuma ka'ida al'amarin mace mace daidai mijinta ne in ba zawara ce kuma in ko mijinta shi wanda yana iya zafa da shi wannan kuma ba zai iya yin abin da yake yi ba saboda zai zama ta mushi yawa saboda haka dama ita wace ni shi namiji shi ne dama mai zango mace ba zango ne da ita ba to to kuma shawar shi ake yanzu wannan wani lokaci shari'i ta kawo ba sai mutum je cika cika a sha wannan a sha wannan a sha wannan sai kana jin abin ka sadi bilkul yana magana yace mu ake muke na yanzu ake kuke nan yanzu harkan kwanciya wato duk wanda ka je shi yanzu kawai abin da dame shi ke na shi kwanciya yanzu haba ne yanzu an daina abin nan aure ba shi ne kawai kwanciya ba ya ne daga cikin sinadaran zaman ne amma dai ba kwanciya ba shi ne kaɗai ba akwai abubuwa ta tarbiyya da zamantakewa da waya da sauransu a wannan a zurfin sallah dole ne sallah a dole ne sallah wannan amma magana da suka dako dako kasar ta fuskar ta sa ta shi mai zanga alula sai shi alula eh ko kuma ta bai wani a dole ta sallah eh mahaifinta sai zai ce wa da gi mata gi sallah to a wanke shi ai sallah in kuma sai ka san cewa zaka zo to za ta yi allanta inda zan cewa akwai ɓata taro wanda yana ruwa yake to wanda yake sallah wanda yake sallah a gaba na to to za ta za ta Allah kuma kuma ba ta mawadi ba ta tabbatar an ce ta abutuwa ce ina ai wannan ilala ce kenan kuɗi ne Allah da ya kawo lokaci shi wannan a da wato kazan israfi kai fa wanda ka israfi ba lalai shi ne israfi a wajen mutane ba wannan abubuwa kar ku matse shi waɗannan abubuwa su wala za a bi in ku in ku duba cikin littafai na da hadisi da sauran su magabata za ku ga da ana wannan akwai abin da za ku gani wani abin kawai da ka ake yi in ka je shari'a ta yi shuru kan wani abu to ta sa ana yi ai ba ba ta abin nan ba tabbas israfi in aka israfi wannan sai a hana to za ku hana zuwa wurin kasuwa kuma yau bari in ci gaba an shiga zamantakewa sai a hankali ko وقال صلى الله عليه وسلم وانا حسن المسلم مظلة ياتي يقول الله تعالى أنا تعالى ياتي أنا حديث القرسي كنا يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إنا عند باوى لك ذاتنا وأنا معه إذا ذكرني إنا تعالى شيء إني أبتين وأنا معية وتئر معية أيوة وأنا معية خاصة معية خاصة معية علم وعناية ma'iyatu ilmi wani istima'iyya amma ya san komi amma yanzu ma'iyyan da ake magana shine ma'iyya ta wanda zai gada mashi da ubangiji shi ma ya ambace shi wannan ma'iyya ce khassa fa in zakara ni fi nafsi ita in ya ambace ni a ransa zakartu fi nafsi ni ma sai ambace shi a raina in ji ina san sa in ji wani ya ambace ni wa in za wa in zakara ni fi malan in ya ambace ni a cikin taro zakartu fi malan khairin min sai ambace a taron da ya fi taron sa alkhairi taron malaiku ce ina san bawana bawana ya ya ambace ni ko kamar ranar arafa Allah ta yake ma yake kafafa da bayansa suka zo suna bautan sa a wannan rana sai sun zo me suka zo yi yake cewa mala'ikun sa to kaga wannan ai ya ambace mutane ne a cikin fi mala'in khairin min wa in taqarraba ilayya shibran ilayya ya wato kusance ni zuwa ga take dani daya taqarrabtu ilayya zara'a sai in kusance shi ni ninkin abin da shi ya kusance da shi da zira'i daya wa in taqarraba ilayya zira'an idan ya kusance ni da zira'i daya taqarrabtu ilayya ba'an sai in kusance shi da wata taku zira'i biyu shine ba'a wa yana tani yamshi ya zo yana mata tattaki a tattaki har wala ni sai zo mishi a gaggauce cikin gaggawa da gudu waɗannan nusus ne wanda malamai suka ce wasu daga cikin malamai ahalus suna ake magana wannan ba ina magana in bid'a ba bayan ahalu suna sun tabbatar cewa akwai kusanci na ubangiji kusanci na ubangiji tabbas akwai ubangiji ya ce na kusanci da kai tabbas yana kusanci da kai kusanci da iliminsa kusanci kuma da kai baka saka fita daga cikin wato arzikinsa daga dan ƙasa ba ba ana maganar kusanci haka na wai duk inda kake ga ubangiji yana garwaye da kai ba kamar yadda ba su makwara ke faɗa ba ba haka ake faɗa ba ana maganar kusanci na iliminsa da kuma kusanci na gewayensa ubangiji ya gewaye duk halittarsa baki daya amma wannan wurin ana maganin cewa wato ubangiji shibran zira'an zira'an ba'an in atani yamshi a titu har wala har wala manzo Allah Allah kana yana wani har wala din a wasu daga cikin sun ce amiru haka ba ja'at kuma su kuma su a yanda suka zo manzo Allah shi Allah kana shi sanya yake kai kun ba shi amma mu tabbatar masa a matsayin ayi sif ayi sifat ko ce wannan ba aya ce ta sifat ba aya ce ta ai muqabala yi ya zo kai ma ka yayin da ka zo ka zo ka zo shibran ai ba shibran ne hakikatan ba ana ana ana darbul amsila ne ana buga maka misalin cewa za ka iya zuwa yanayin inda yadda kamo hanya din ba ba kamo hanya da gaggawa a gauce ba to ubangiji kuma shi kuma saboda gaggawa da yake shi kuma ya karbi tubanka ya karbi ka dubu biyu sai ya ninkin abin da ka yi masa to wannan sai suka ce wannan ya zo ne wato ala jihatul muqabala wasu malamai sun faɗi haka saboda haka in an je wani malami ya yi ma wannan mabu min tawil to da tawil ba dan gurgurwa ba a karba ni ba tawil mai dalili shi ne ake karba tawil ba dalili shi ne ba a karba wannan kaji yayi wannan ba za ka ce masa dan me ba ahli sunna sun tattara akan wannan ko dukkan su da sun ita bai akan cewa ba wannan duk abin da ubangiji ya tabbata sifarsa ce to ana tabbatar masa da shi in ya tabbata wannan sifarsa ce to za a tabbatar masa da shi in kuma ya tabbata sifarsa bace to za ka tabbatar da shi a tare da kuma kai tanzihi kai kuma tasbihi ma ubangiji bai sifofi yana kasa baki da وعن عبد الله بن بصر حديث لك عبد الله بن بصر أن رجلا قال وانا متمي يا شيء ومدى الله يا رسول الله يا مدى الله إن شرائع الإسلام قد كفرت علي شريع اسم من يوا فأخبرني بشيء أتشبث به بيان وانا أظن ذن أنقمي مسا قال تيتي لا يزال لسانك رطب من ذكر الله كان حرشا كي لما يا بوشي أن يشتت da wato ambatan ubangiji kullum ka rinka ambatan ubangiji kullum ka rinka ambatan ubangiji ambatan ubangiji shine ka ambace shi a kudurce ka halarto da girmansa kuma ka halarci ka ambace shi a magance a baki kuma ka ambace shi a aikace ba kawai mutum ya ta Allah Allah Allah mutum Allah Allah wannan ma ba ma shi da asali kamar da kuka sani wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara harfa min kitabillahi duk wanda ya karanta wani harfi daga littafin Allah falahu bihi hasan ya da lada wal hasana shi wannan ladan kawai da ashir amsalha ladan da ubangiji ya bashi zai ninka shi ninkin goma illa da 100 ya bashi da zai yi 100 su goma لا أقول مثلا تبين تو ألف لام ميم شين حرف با ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وأنا دك عرفين فلاك لا دم ألف لام ميم قوي قبت لا دم سو قوما باوي قوما قوما تتلاتين با إن لا دم تري بيار أكباكا تو تري بيار سو قوما قوما بعشر أمثال شيء فارا أم فهمتا galibi ya riɓi ake magana galibi ana magana wai in aka ce fa ubangiji wai lada wai zai riga bamu to ba ba za mu je ko ina ba ko sani zunubin nama da yawa abu da ko ina ba sai mu ga nan insha Allah sai wanne ne alkabair da za mu tashi da za mu tashi ba yana magana a shirku billahi yace kamar anna man amana billahi wa mata mu'minan kamar yadda duk wanda ya imani da Allah duk wanda ya shirka ga Allah zai shiga wuta kamar yadda duk wanda ya imani da Allah kuma ya mutu mu'mini fa huwa min ashabil janna zai shiga aljanna wa min udhiba bin nar ko da kuwa an mushi azaba da wuta ko da an mushi azaba da wuta dukul ya shiga wuta a farko al'amari to amma kuma zai shiga ma'ala zai shiga kasha al'amarinsa wa fi sahihi ya zo a cikin sahihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سلم يأتي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بلن باكو لابارا ما في جرم الذي بس ثلاثا سوءكو قالوا بلا تكتي إيه ماذا لا بام لا باري يا رسول الله يا متعالى قال يتي الإشراك بالله شين شركة على الله والعقوق الوالدين da kuma sawa iyaye wa kana muttaki'an yana kishin gide a lokacin manzo Allah fajalasa sai ya zauna wannan hadisin makana muttaki'an fajalasa raddi ne akan raddi ne ga ga al-khattabi imam al-khattabi ne alamun sunna da ma'alimus sunan sunna ma'alimus sunan da littafai masu yawa wanda ana kara mishi baiwa wajen sharhin hadisai sosai to al-khattabi ya cewa duk inda kaga al-ittika ya zo a harshen magabata musamman dai hadisin manzo Allah yana nuni irin wannan zaman misali na tabbata a gaba ne ko maka tabbata kan abu shine al-ittika kamar hadisin da mazala yake cewa mazala baya cin abinci mutaki'an shine yanzu ma yayi dirsh zaman dirshan sama da abinci da aka kawo masa aka na al'umma aka an kawo dan ya sa albarka kuma al'umma da yawa za su ci mazala yakan ci ne irin kamar wanda yake Allah Allah yake dan ci ya bar shi da rantsi kana ya bar shi baya dirshe irin wannan da mu lokacin da muke yi za mu ci abinci shi mazala baya yi saboda saboda wato kunyarsa da kuma kawaicinsa sallallahu alaihi wasallam da sai kisa duk inda ya zo kaji wancan ya ce yana maganar shi gida kawai to wannan fasara ce ta al'amma fasara ce ta ga maganar mutane to kaga kuma gaskiya ba daidai ne ba ba ko shi ne kike saboda wannan ma'azar ba dan gashi wannan hadisin manzo Allah mutaki'an yana kishin gide fajana ta afti ya zauna kaga ajilus ba shi ne alitika din anan ba fa qala sai manzo Allah ya ce ala wa qawl az-zur yace ala kusa da da fadin zur ala wa jahazatu zur ala kusa da kuma halatan zur ko shaidan zur fama zala yi kariru hata kulla laita hu sakata bai gushe bai na maimaitawa har sai da muka cewa ina ma mazala ya yi shiru kaga anan sai mazala ya fara faɗan meye ya fara faɗan shirka da Allah ta'ala fa qala sallallahu alaihi wasallam mazala ta sama ya ce istanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci awwa guda bakwai masu halakarwa al-mubiqat shine al-muhlikat masu halakarwa fa zakara minha sai ambace daga ciki akwai ashirku billah shirka da Allah shirka da Allah suna da yawa a ƙarshen nan sharhi bala ya kawo da misalai har da misalin shi na alburda fa inna min judika dunya wa barrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam yace wai mazala yana tare da Allah ta'ala a wajen ilimin gari baki da ilimin lawul mahfuz baki da wannan kaga shirka ne shirka ne ba daidai bane wannan wannan shine shirka a babi na sifat na ubangiji ilimin ubangiji ilimin ubangiji sifar sani da yake banta da ita shi ma mai ishiriniya yana cewa na da yaki ne ko basirin bil gaibi qabla kiyani wata magana makamancin wannan ya san gaibi kafin ya kasance shi ma nan kaga duk wannan ba a saki haka ka sake ka ce mazala ya san gaibi haka bayan mazala ya ce qul la ya'lamu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham irin wannan ayoyi kuma ka zo ka ce mazala ya san gaibi a saki wannan ba daidai ne ba فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ya ce man baddala dinahu duk wanda ya canza addininsa faqtuluhu to ku kashe shi to kaga manzo ba zai ce a kashe wanda ya bar addini ba sai idan dama da ya bar addinin shirka yayi ma ubangiji ya yayi ma ubangiji kafirci akwai abin da yake sa a kashe mutum amma dai shirka yace mafi girma al'amari yake sa a kashe mutum wanda wannan hadisi wasu daga cikin malamai al-bukhari ya tada shi hadisin ikrima daga abdullahi dan abbas wasu da mutum malamai wasu da mutum jahilai zan ce ba malamai ba suke cewa wannan hadisin wanda su karɓi hadisin ba ba inda aka cewa a kashe mutum sai idan ya yaƙi mutane amma dan ya yarda ka ba a kashe shi daga cikin masu dawa akwai wanda suka ɗauki wannan mummunan fasara saboda kawai suna da apologetic approach apologetic approach shine wai etidariyun wanda kawai su ne ma suke yi zargi ya yawa akan musulunci da koyarwa musulunci su sun ma suke duk wani koyarwa da za ta ja musulunci matsala sai su ce to su ga abin da yake mana su bauɗa tunaninsa kamar yancin mata yancin mata sai a ce to to ai mata sun ce wai su fa ba a ce musu akwai mazaje hulul ilmi ba a to ai hulul ilmi nan an faɗa ne kuma ta kila kuna da shi ba faɗa haka kamar wanda ya canza addinin sa a kashe shi sai wasu su ce a ana magana wanda ya yaƙi mu kenan amma ba wanda kawai ya canza addini ya je wani waje ba manzana ce man baddala dina ai aka ce ba ya ce man baddala dina dina huwa qatalakum to wannan hadisi suka ce su wannan hadisi ba su amfani da shi ba saboda hadisi ne yake ba yake ma kuma ya da kaza ya da kaza ya da kaza ya da kaza ba ne ba ya mutum shi da hadisi ba shi za ta yi muslim muslim ma ya mutum shi da hadisi ba daga Abdullahi dan Abbas wannan jahilci ne kuma za ka ga shi su ba zalla shi ma dai ya fi ta zagin ikirman shi ba ba zalla dan gidan kabara yar zagin ikirma yana cewa kaza kaza kaza ba kaza hadisin ikirma waye waye waye waye dai magana ta jahilci ka dinga yadawa cikin ama mutane in dai magana ne kan kan da kawai ka ga an yi magana kan wani malami shi kenan wani zai sa ba za ka za hadisi kawai da da hadisin sa malik ba za ka da hadisin sa ba malik ba wani suka magana kansa ne aka ce mishi ibn abi dai bai magana kan malikin ba muhammad ibn ishaq bai magana kan malikin ba amma ko wanda yayi magana kan shi shi ne za ka ce wani da za a bar hadisin shi ba don jahilci da ba mutane masu mummunan manufa da abin da zai baka takaici shi ne su kamar su zakin naik zakin naik yana da mukhalafat da yawa ku yi hankali da shi wasu lokuta fa ban ce ba amfana da shi ba game da su muke son su faɗa kuma ana amfana da shi har yanzu tabbas amma yana da wasu abubuwa da yake ya saba sosai to kuma shi kun san ba wai malami ne ba san wannan ba malami ne ba shi zai fitawa ba shi wanda ya san compatibility ne kawai shi ba malami ne ba masani masani haka ba da aka fatawa ba duk a ruwa wani shugaban neman fatawa za ga dai wasu abubuwa da kama hulul aini dai yayi wasu musu wasu ba wannan tunani sai wani hadisin ya ce a shi zai ɗauka hadisin al-fariqul jama'a ne kawai shi ya fasara to da irin wani hadisi na da za ga ya bauɗe su ya musu fasara ba wanzu haka to sai mu tashi wannan ustadi min shirki jiya su malam bashir can kaduna suke yi ma suke yi ma muhammad hani umar raddi akan akan cewa mace ta zo ta shiga cikin cikin za'un majalisa za'un majalisa wata matata ya katsina ta fito mata yan bayan sa ta fitowa nan kano ma ce akwai ta ko nan kano ma ce akwai ta kano ma can haka sun budo ta cewa wanda wanda suke ba su wata ba shine Muhammad Sani Umar da Fantami da waye saboda an ce an ce wilaya ce ba amma ba majalisa kamar an dauke appointment ne an dauke ka ne ka je kai wani aiki gaban na office haka ka dawo to wannan yana ta yana ta raddi malam Bashir alayi alin dai wannan dan an yi raddi wannan ba zai zama magana can ba musamman idan an ga an ga akwai akwai wani banna da yake ne baya faru amma da jidda haka dai kiyaye ma malami kuma martabarsa da alherin sa kuma muhimmi ne wannan kuma tsaya a binciken sosai akan matsalar na dai fara ji ban ji ba ban ban jirka ba shakka babu kazan mai fatawa sai ya sai ya kula mai fatawa sai ya kula ba komai ne abinda ko da malamai sun faɗa cikin tashi ba za ka zo ka faɗa wa mutane ka ga mun kama cikin fannin rasu ita siyasa nan in ka zo ka ce ko da ba mace wata ɗaya zuwa tiri ce wannan wanda wannan magana malamai ma sun yi ta ta kanta ta iya shiga cikin niyabiya kuɗin a zaɓe ta majalisa ko wani abu wannan malamai sun tattauna da yawa malamai sun ce ba za ta yi wannan ba to amma ko da za ta yi ta yi mu a Najeriya nan kace ta yi ta yi shi malam ba cewa zai ta yi ba shi da fatawa aka aka yi saka to amma duk da haka irin wannan mai bada fatawa sai ya kula kwarai da gaske da wanda zai rubuta fatawarsa wannan shi za ku ga malik yana da tarbiyya ta tsaye wajen bada fatawa ba wanda ko ba ka ce zai ce zabe ba akwai su ba fasi da sai ka zo ka faɗa halaye da su za a zo a yi a yi zaman fati baya zaman fatin nan ana yin mitin ana karfe uku karfe hudu a kwana fatin nan kuma idan ana yin camaman da ake game da suke faɗa ana in ana kitsa camaman da za a yi wajen cin zaɓen rukukumewa ake yi da marasa da maza da ciyale ne ko fati gida ake kiranta woman leader yawa woman leader da waye haka za a zo a zo ana ta ana ta rukukumewa tare kaga wannan abin da baka so na mukhalafa tun a bakantar an saba mukhalafa kuma duk wannan ba wanda yake zai ci alata maka wacce zo ta yi siyasa akwai kuma akwai mukhalafa sannan kuma ga tozo ta gidanta tozo ta gidanta da iyalanta shi ma wannan mafsada ce sannan kuma a in ta je wajen wajen wanda wanda zai ba su lasar in sun fito yau sun fito sun ce kawai niyabiyan za su yi majalisar za su yi ba gwamna ya tafi ka gaya wani ɗan siyasa da ya tsaya akan akan majalisa shi ɗan majalisa kawai zai yi shi ya sai nuwa ɗaya fa za su kai suka ce za su yi amma in sun zo zai ce za su za su ba wani ɗan siyasa da ya tsaya akan sai nuwa ɗaya amma sun jama cewa shi zai tsaya a milmi na kwasu ce ya samu cewa uku aka yaƙi shi jonathan a lokacin alkawari karɓa karɓar arewa ne inda ya yi mulki ya ƙarta mulkin arewa ne ita shi ya ji ya gani ya je ya zazzare ma yan fatin ido suka ba shi tiket ba haka kai ba buhari ta ruwa ɗaya ce zai ana gaba ya shamur ya shamur kawai ya mutu sai ta shi ta yi zai wannan yana ka ce za su tsaya kan majalisa kawai idan ka ce za su tsaya kan majalisa in suka je exact umma to ka je ka ja mana ɓallon ba kan wannan fatawa ka haramta shi kawai shi ya shi ya shi ya faɗi ba yin ra'ayi wannan zaɓen a irin wannan yanzu da muka inda muke a Najeriya nan ka ce mutum ta shiga ka ce za a samu wani alheri idan ya zama mafi kyawun mafi mafi tsaftar aiki aiki shine aikin da'awa zainab ta shiga ana kawo ana samun fitina a yanzu mun ga ba wala mun ga wala maganar harkar siyasa da ba ba ba samu tunci ne sai za ka yi ai shi idan ta kawai kisan ya gani nan da yawo da da'awan ba shi kansa yawo yawo ba na ta magana ce daban da ka ce mijinta wata da shi ya bari amma dai yawon da'awa in shi kansa wannan magana ce wata take ba da ba za su karɓe ta ba sau aisha ba za ka suna da'awa amma ba ka suna yawon da'awa ba so duk da wasu waɗannan abubuwan wani lokaci akwai wanda suka ɗan tsauri akan wannan akwai wanda kuma suka yi sakaci to kuma gaskiya na tsakiya wanda ka gaskiyar magana za ku ji abin da ya taso yanzu sosai wata za mu tattauna kan wannan insha Allah ku bari za mu tattauna kan wannan matsalar sosai da abinda wasu ke kawowa na Shifa bintu Abdullahi al-Adawiyya cewa Umar ya sanya ta ta zama ita ce mai take kula da hizba na kasuwa duk da wannan malamai akwai maganar malamai da suke magana kan ingancin wannan ruwaya ta fuskar sanadi ko da yake dai ma bai muka ta fuskar sanadi to kuma akwai wasu itibara da za a iya yi don haka dai akwai wasu abubuwa da yawa dai kan wannan ba na ganin gaskiya a irin wannan yanayi a ce ba ta kawai ta je ta shiga wancan kan haka haka muka yi fama da wannan mata ita kuma ba su ta ma yar wannan yar yau taraba ce ko yola ce ko adama yola ko ba take binani binani ita ga ta abinda ake fara ita kanta in ta shiga cikin cikin malajan saboda jiki da ubangiji ya mata mai kyau haka aka ce an ce in zubar jiki da ubangiji ya mata mai kyau da kuma fuska mai kyau fara kana ce to jama'a duk sai su samu kare zuciya ai kuna sane da ita wannan ba ɗan majalisar ce ba ita wannan wannan musulma ce ita ma na suna ba me suna wannan ma ne ɗan majalisar nan wannan na tanda tasha ba ɗan majalisar ce ita ma ba to haka za ku ta tsamu hulɗa ku da maza a ya samu zina to kaji ko kaji kaji kaji to duk wannan to kaji to kaji duk wannan mafasin ne da yawa za ku tuna a lokacin shi ma a wani lokaci haka duk an shi ya ma Muhammad Sani Umar ta to akwai mace tsakanin fatawan da ka fi gamsuwa da shi da kuma fatawan da akwai maslaha mu a cikin wannan al'ummar wannan al'ummar a yanzu mutane ne yan iskar mutane masu jiran kaɗan wadai kuwa kaɗan suke jira wallahi wallahi fatawa ce zaka ba su zaren bunu wallahi amma ka sije su ribace ta kawai sai su ta'addanci iri iri sai ka sai mu zama kamar irin Imam Malik fatawa ce za mu san ga ko ga ra'ayin mu amma mu gane ana kira kirkibi da ido sai ke ba shi dama je tsiya shi sai kai gunka yale shi to Allah ya kyauta kada yake muta'allim bin usul ulama ar-rabbaniyyin yanzu ka ruwa zaka zama wannan kashi na tashi da wani ko ka halata ma wani ya je ya je na siyasa kashin tashi da yake siyasa ta zo ta ta haska ko ila auren fara ta san kamar duniya kuma ta tashi za ta shiga shiga ta fitina na zan tashi shafi yana wasu na jima ba zai littafin ba akwai shi silsila ce na ji kamar yana cewa zai mushi raddin zan zan saurara shi in ji akwai wasu abubuwa dai kan demokradiyya kan kaza kan kaza da malamai suna wasu matsalolin suna ɗaukowa wasu matsalolin saɓani ne ba wai zai shiga cikin usul na sunna ba wasu abubuwan kuma tabbas abu ya shiga cikin imani da kafirci da kuma sunna da bid'a amma dai malamai suna da harhaɗa abubuwan kuma ko ce ina ne eh wani wurin to wa kana labil hasan ali bin muhammad al-mawardi al-mawardi yana da tajriba wato experience gogayya ta musamman fi hada babi a wannan babi din a babi na wato tawalu min ilimi da sauransu ya sajjala hadi qawli ya ya wato tariye mana shi inda yake cewa wai ma unzirka bihi min hali yace abinda zan maka gargadi shine halin da na tsantan kaina almawadi babban malami ne mashafi'i yana da ahkamu sabaniya yana da littafai da yawa yana da adabu dini wa duniya eh yana da littafai da masu kyau sosan gaske ya iya wallafa littafi sannan kuma a wani abin da zan zan gaya muku akan akan wanda suke akan ahkamu sabaniya wanda suke sun shahara ne sune guda biyu ahkamu sabaniya na almawardi da ahkamu sabaniya na abu ya'la alhambali abin da ka gani a cikin wannan littafin sun yi kokari kwarai da gaske wajen su faɗi abin da yake ra'ayin malamai ne amma ba komi da komi da yake masa da sunna ba na kuma ga bincike ko tsofaffin malamai suna ɗaukan waɗannan abubuwan suna ganin dole ta ba duk abin da aka faɗa a littafin nan to ya kawo sunna ba kuma haka bane wannan wata za ku ce mun na gaya muku mu an zo gaban zamu muku bayanin me nake ne annani sannatu fil buyu'i kitaba na taba wannan kitabi game da ciniki jama'atu sai masa bata min kutubin nasi na tattaro duk abin da na samu na iya tattarowa na littafan mutane da malamai wa ta hatta fihi nafsi na wahalla kaina wa ka hatta fihi khatiri na kuma wato zara gwanduwa na sosai al-khatir shi zuciyarsa da kuma wato zaran gwanansa hatta idza tahazzama wa istakmala har sai da naga wato ya zama ya tatu ya cika wa kittu an ujaba wa kittu ujaba bihi har ma sauya kirsma in je ma na samu wani wani kaina ya wani kato na samu wani ijab bin nafsi na ji na birge kaina wata sawwatu annani ashaddu an-nas ibtila'an bi ilmi naji cewa na ni na fi ni ne mafi tsananin ibtila'an bi na fi wato cika tal da ilimi akan ilimin kasuwanci habarani wa ana fi majlisi arabiyani sai ga wasu laraban kauye guda biyu a majalisi na sun zo mun fasa'alani an bai'in aqadahu fil badiya sai suka tambaye ni akan wani ciniki da suka yi shi a watan kauyen su ala shuruɗin akan wasu sharɗai kamar malin arba'a masail ta kunshi masail guda hudu lam a'rif li wahid li wahidatin minhum jawaban ban san ko ɗaya a ciki ba ban san an san ko ɗaya ba shi da yake cewa ya san komi shi a wajensa fa qadaqtu mufakkiran sai na dinga tunani wa bi hali wa halihi ma da haliya da nake ganin kamar na gama a wannan babi na ciniki da kuma halin su kusan ciniki baya daga cikin babi mai wahalar gaske a cikin wato ko ilimin ibadat ya fi yawa ya kuma sau ya fi sauƙin haddacewa duk ilimin da yake ba a galibi mafhumi ya fi yawa ba mansus ba da ya huya ko kiyaye ilimin zamantakewa da ilimin wani lokaci na dubba sosai da kuma ilimin buyuwa wannan ilimin maka ne masu wahalar gaske ka daina gaigayi kana yawan bada mata kan kaza za ga mata ake suke na mata masu alun matan da za su zo za su gyara aure ba za aya ba hadisi ku ta kawo magana in ya miki kaza ki kaza in yayi kaza ki kaza wannan kina zuwa kina bata gidan mutane a banza saboda duk abin da ma injiniya ke so a gidan shi ni ma shi yake so mu duniya ni wata irin ina da zafi shi yana da sanyi shi abin da yake gwaninta ne a wajensa wani ba gwaninta ne a wajensa zai kin ce da ya dawo ya dawo kin ga ya gaji shi ke nan zo ki mishi tausa ki sa mishi takalmi ki cire mishi takalmi ki wani shi kawai in ya gaji shi yake sa ayi bayan magana wani kawai da ya zo a kawo shi abincin sa ne da surutun banza da wuce ki zo kina wani mishi kara kai da kina wani duk zai ma kin tashi ce wai duk mata sun ga maza ne su wanda ai na je na yi ma hasara ta yi to ake je yake ki ce kofa ki ce kofa ba daidai ba فقال وحالهما معتبر معتبرا فقال فقال ما عندك فيما سألناك جواب suka ce wai kai baka yi amsa ne abu da muka tambaye ka wa anta za'imu hadhihi jama'a kuma kai ne shugaban ma anan kai ne shugaban malamai fa qultu la tanti aban da shi fa qala wa halaka wa sarabati kai kai ne kai canka oh kaman ho da muke faɗa da Hausa thumma ata ya mai taqaddamu fil ilmi kathirun min ashabi sai suka tafi wanda wanda da yawa daga cikin ɗalibai na wanda na fi shi ilimi ilan mana aka kaddama huna ya yi kamata ya zama inda tun shi ke ba da labarin ai da ya kamata mutum ba ta ya man ya sai mun duba mun ga can arabul din wa duniya sai mun gani gashi yawan zo da shi ba kan zo da shi kuma aka ya man ya taqaddamu fi al-ilmi kathirun min ashabi okay to ya naji naji yayi shi sun ba ata sai suka je man ya taqaddama wannan mai taqaddama wa qulubi suka je wanda da yawa daga cikin ɗalibai na ma sun bi su ilimi katir min ashabi ya taqaddamu fil ilmi fa sa'ala suka tambaye shi ɗalibai na ma sun bi shi ilimi amma suka tambaye shi fa sa- fa ajaba huma musri'an sai cikin gaggawa ba su amsa lima aqna'ahu ma da abin da ya gamsar da su wa sarafa an muradiyin bi jawabi suka juya suna suka yarda da amsa suka ce ya kowa ilimi hamilul ilmi suna gode mai ilimin sa fabaqaitu murtadikan sai na tsaya ina wato sumbatu murtadikan shine ina wato tantaman kaina da ta ina da ina da tabbas ina da wato eh, wato confidence amma yanzu kuma sai zama ba ni da confidence din kuma shine murtadik wa bi halihi ma kuma da dinga wato wa bi halihi ma wa hali mu'tabiran yawa wancan mu'tabiran ne ya can mu'tabaran ya ce a can juya shi ga mu'tabiran wa bi halihi wa halihi wa bi halihi ma wa hali mu'tabiran sai ya dinga tuntuci akan halina da halinsu wa inni la ala ma kuntu alayhi min masai ila waqti ah fa kana zalika wa inni la ala ma kuntu alayhi min masai ila waqti yace cewa lalle ni ina akan abin da nake akai nan mas'aloli har zuwa lokacin har zuwa lokacin da wato suka zo suka tambaye ni ina jin cewa ba wanda yafi ni sani fa kana zalika zajiran wa zajiran nasihatan sai ya zama kamar wannan bulaliya ce ta nasiha zalil shi tsawa ta nasiha wa nadira ibatin kuma wato gargadi da wa'azi cewa tazalala biha qiyadun nafsi wanda wannan ya sanya wato zuciya ta ta ta laban makaskanciya ba ta da girman kai akan abin da ubangiji ya bata na ni'ima na ilimi kan cewa ka fi kowa ilimi wan khafada laha jalahul ujubi fuka-fukai na jiji da kai saboda wannan abin da ya faru da ni sai ya zama wato sun sauka ƙasa ba su hausawa ba wato ba su jiji da kai ba tawfiqan mulhihu wannan kamar wato tawfiqi na ubangiji ya mun baiwansa wa rushidan kuma wato fuskantarwa ne utitu ubangiji ya bani shi da na samu wannan shi daga lokacin sai ban sake samu kaina wani kafafa ba to a ilimi haka ake in ka ji cewa ka kafa kowa ilimi in kai wasa a kafafa wata matsalar da kai ba gane ba shi wani ya gane kuma bai kaka ilimi ba wa yaqulu kuma ya ce kuma wa kalla ma tajidu bil ilmi mu'jaban da kyar ka samu wani wanda yake kafafa da ilimin sa wa bima adraka muftakhina kuma yana alfahari da abin da ya taka na ilimi ya sani illa man kana fihi muqillan wa muqassiran face zaka same shi wanda ke yin wannan shine wanda yake wato kadan ne muskini ne a ilimin kuma wato muqassiri ne a ilimin ba لأنه قد يجعل قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره saboda wata zai iya zama ya jahilci kadarin ilimin gwargwaron ilimin shi yana tsammanin cewa in ya riga ya shiga cikin mafi yawan ilimin ne amma bai san cewa shi kadan ne ya sani ba amma ban kana fihi mutawajjihan amma wanda ya zama ya shiga ya su kwana cikin ilimi din ya fuskanci ilimi da gaske wa minhu mustaqbilan kuma ya zama ya tumbatsa da ilimi din fa huwa ya'lamu min bodi ghafi zai san wato kololuwan karshen sa min bude gati zai san cewa ilimi yana da wato ƙololuwan ƙarshe walla ajiza an idraki nihati kuma zai san zai kuma tabbatar da gajiyawarsa ya san wato ƙarshen shi ilimi din ma ya sudu an al'udur bihi abinda in ya sani zai kare shi zai kange shi daga irin kafafa an fahimta ko wa huwa ya'lam min bude gati wal ajzi ma zai san abinda zai zai kange shi daga ujubu ta hanyar wato sanin wato bude gati shine ƙololuwan matuƙa na ilimi ta shi kuma al'ajiz an idraki nihayati shine gazawa da zai wajen ya fahimci ya san cewa ilimi din ba shi da wani ƙarshe zai ji cewa kawai to ya cire da tsammani cewa ilimi zai iya kai ƙarshen sa to wannan wanda ke samu ilimin da yawa kenan amma wanda ke ilimin sa kaɗan ne mukallal ne mukassiran sai ya ga to shine ayyul mu'min ya fi kowa ilimi sai mu tashi fal ulama wa rabbaniyuna sai ta'limul muta'allim ko ɗaya ko mun daɗe ba mun daɗe gaskiya yau ko da wurba ne yake don ko da za mu tashi hukiya an jalinos jalinos ko jalin filosofa ne kuma likita daga cikin turawa وشي لا ake ba da hikayar sa nan annahu qala an kai da cewa ya ce ar-rumman naf'un kulluhu rumman amfani ne da shi shi baki dan sa wanda ya taba ci kenan wa sabaku barun kun taba kun taba ci ko sai kun taba ganin shi a hoto an taba ganin shi rumman ko ko da wani hoto ba wasamaku dararun kullu a shi kuma wato eh, kifi shi kuma wato ga- dukkansa wato wannan ne cutarwa yake yi. wannan wannan shi fa fahimta sa kenan ba a ce maka wahayi ne ba a ce maka an jali nafs shi tsammanin sa kenan wa qalilun samaki amma ka ci kifi kaɗan khairun min kathirin rumman ya fi ka ci rumman da yawa wato kaga ba a ce maka yayi wa kifi yana cira waki da yana ga maka in ka ci da yawa ni shine ke fitarwa wa fi aiban itlaful mali kuma ka cimma cin rumman da yawa kaga ba na dukiya ne tsara ne da shi wal aklu fawqa ash-shab'i bararun mahdun shi kuma ka dinga ci kuma ka kuma ka dinga cin abinci sama da koshinka wannan cutarwa ne tsabarsa kake cutar da jikinka wannan ka'ira kenan in dai ka ji abinci ya ishe ka ba magana wani kawai ci ba shi abincin nan kawai Eh, in ba ka ba za ka je in ka ci shi ma to za ka je bayi ne kawai Eh. wa yastahiqu bihi al-iqabu fi dar al-akhirah kuma wannan ya cancanta ba a mishi uba a gidan lahira tunda in ya ci ba zai ibada ba wal aqulu hadaman mai cin abinci ba zai mun fil qulubi ba a san shi a wurin a zuciyar mu- wurin mutane da an gaji a ce daga gidan gashi ya zo ai shi ba a cin ba a jin daɗin a ci abinci da shi wa tariq wa tariq taqlil al-akli ce in yana son ya- ya- ya- ya karanta cin abinci an ya kulla at'imati dasima ya rika cin eh, eh, abinci wato wanda suke ah, ba su dan maiko maiko haka wa yuqaddima fil in ya ci kaga to in ya ci ya sha ruwa ko ya dan kadan ne kaga ya- ya ya isa ko miya ce in ta ji maiko za ka ga dan kadan ya ishe ka abinci ba sai ka ya jaja ba wa yuqaddima fil akli al ataf wal ashha in ya in zai ci abinci ya gabatar da abin da ya fi dan taushi taushi haka ya dan ci ba mai dan tauri ba wanda zai bata zai sa mishi wahala a hakori ba kamar mata ba ta fara goruba goruba dai yau goruba wara ka daka ko maka ta fara da waguyan kashi to sai a samu wani alfafu mai dan taushi wal asha kuma mai dan wanda mai mai daɗi wanda an kace zaka sha'awar sa kamar su dabino haka zaka ga da yawa malamai za ka ga maka wata suna yawancin dabino wala yakulu ba al-ji'ali kada dai ya rika cin abinci tare da mayin mata illa idza kana lahu gharbun sahihun sai dai idan yana da wani- wata manufa ingantacciya fi kasatul akali wajen ya ci abincin da yawa sai an yi takawa biya ala siyami wa salati misali zai ci abinci tare da wanda suke ba- ba ba su jin yunwa sosai shi ma zai ci da yawa in ya ci saboda ya karfafa jikinsa wajen azumi wa salati da sallah wala amalin shaka da aikace aikace masu wahala kamar masu kwadugo wala hu zalika wannan yana iya ci ya ci lashewa daya sun cinye in ka ga in ka ga masu aikin kwadugo masu aikin kwadugo sai ya samu alisan ya cinye samu kaza ya cinye samu wannan ya ci sai a indomin ka kawai sai a wuta haɗe haɗe barkatai wanda kai in ka ci ba za ka yi lafiya ba to wannan in irin aikin sa kenan wannan babu laifi amma idan ba haka ba to ya kamata ya kanta cin abinci yawan cin abinci yana kawo kashi wato mutuwan jiki sosan gaske kuma daga cikin abubuwan da suke kawo mutuwan jiki sosan gaske mutum yana yawan ci shine a kayan fulawa biredi wannan da kake gani ba ake kake dan dan karasa koyaushe ba za ka ga wani lokaci kawo kana cin kasu daga ranar kana kama ci daga ne kuma jikin ka ya mutu ya kashe maka jiki so a- a- komi da kada dan kada ha duk dai da da kuɗi da da a huta to yanzu dai duk jama'a ba ba ku iya da su ba saboda haka da abin da ya samu shi ake ci ba abin da ake so ba eh, shi biredin ya ya fi sauki ya ci a goshi Allah ya jara mu ya jara mana ya kawo mana sauki a ƙasa Allah ya jara mana sauki a ƙasa ya kawo mana sauki a ƙasa to ina ganin kamar shikenan ko gobe gobe ne tini wani ku suka zuwa ba amma dai sai za ka zuwa ji ko to ba komai dai za za dai mu fi bukatun mu ko ba wani ba za mu tada wani ba insha Allah za mu yi ba eh sani ai yanzu kuma ba magana wani fashi kuma eh zan je abin sama ba zan zan je yanzu ba saboda zan dan huta kaɗan ko da awa biyu saboda ya san akwai malamai yau yau ba yau malaman sun zo hausa yau profesa kamar azkar na nan abu wusat na nan da salim na nan shi ma ba kada za su dan bani lokaci a huta فأولا بك هدى الله بام لادا أولا بك سألت الله يجب أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انا تعالى بيان وكتب على خير انا تعالى ذكر وذكر شر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله